بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء أكو وتن watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai 28 ga watan Jun 2026 miladiya. Za mu sake mutu darussa na na aƙida. Kitabu Tawhid ko? Muna babi na babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan. Babi zai magana akan cewa sashin wasu daga cikin wannan al'umma za a same su suna bauta ma gumaka za mu tashi cikin matsala da cikin fihi masai na yi maka maganin cewa wannan asali na na mu'adi bin jabal wanda ke cewa wahdaru zai kasar hakim ya yi maganin cewa akwai kalmatu haƙƙi wanda shi ɗaya ke sa ta a bakin wato malami malami mai addini wanda ya san Allah kuma mai hikima mai azanci to shine sai ke cewa to ka nisanci maganar da ya na kuskure kai tun kuɗa maganar ijtanib kalam al-hakim am al-mushtabihat ko ijtanib kalam al-hakim al-mushtahirat amma kuma sai ce wa la yusni annaka zalika anhu wannan kada ya sanya ka ce zaka kyale shi baki da alkatun muka ce wa la yusni annaka asali yadda ya fata wa la yusni annaka zalika anhu kada wannan ya sa wato ka ce zaka zaka rabu da shi to za mu tashi masala ta farko fihi masail al'ula na farko تفسير آيات النساء فسر سورة النساء ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت قال تعالى yana ishara ko yana nuni nuni zuwa ga wanda aka ba su wani bangare na littafi amma maimakon su ba da shaida su ce imani ya fi kafirci sai suka ce kafirci ya fi imani to wannan kaga ba komai zai za su kai wannan ba illa sun imani ne da tsafi da tsumburbura da kuma dagu shi kawo su wannan mana saboda kafin bin ashirafi ne ya ya ba da wani mummunan shaida ga ga ƙureshawa maimakon ya ba da shaida kyakkyawa ga musulmai a tsaniya na biyu tafsirin ayatul ma'ida fasalan sautul ma'ida ita ce Allah ta'ala inda yake cewa wa ja'ala minhum al-qirata wal khanazira wa 'abada at-taghut cewa daga cikin abin da ubangiji ya yi musu na hukuma shine bayan ya ba su su wasu suna barai wasu zama aladu da kuma wasu sun zuwa suna bauta ba dagutu wani abin da sai kawo wani saboda kai kulla alaƙa da kane wannan tafsirin wannan aya da faɗin manzo Allah da tattabi'un da sai man kana qablakum tunda ga su waɗannan yahudawa duk sun yi wannan aikin sun koma kafirci da dagutanci ya fi imani da mummunai sun kuma a su ma sun bauta mu ɗagutun to kuma gashi zana ce za mu aliktabi habal qadda bil qadda to abin wannan yana nuni habal qadda bil qadda wanda kaga shi yana nuni cewa mu ma za a samu a cikin al'umma wanda zai bauta mu ɗagutu wanda zai fifita ɗagutu akan musulunci kan imani Allah kyauta الثالث أنا أكو تفسير آية الكهف فصلت آية نسة الكهف تسكيتي ولنتخذن عليهم مسجدا ولن متعني ذاسو جينا مسلاتي أسامسو تمواتي مسلمة أسامة ونرزو إذا ما zai yi al'aksa wani kabari zai ce zai gina masallaci a wajen ya ci wani bautan Allah. Rabi'a na hudu, wa hiya ahammuha ko wa hiya min ahammiha a wata nuska ko? ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ في هذا الموضع والنغوري هل هو اعتقاد قلب شين شيني شيني كوي واتو قدر زوتيا شيني إيمان بالطاغوت أو هو موافقة أصحابها ko kuma shine mutum ya dace da masu bautan dagutin ma abu ma abu tare da kuma kin wannan bautan da yake na dagutin din wa ma'arifati bi qulaliha da kuma sanin cewa na abin baci yayi shine ibn isamin ana yake mana yake mana wato fasara a wannan a wannan gaban yana kusa ne to ibn isamin a dai wannan gaba ta masalar yake fasara mana yace tattalar ce ma الرابعة كو ابن يتبعي كتوى ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها yace amma imanul qalbi wa i'tiqadu ce amma da imanin zuciya da kuma kudurinsa cewa yayi imani da dagudu ba hada la shak fi dukulihi fil aya wannan ko kokonto za a yi ba ya shiga cikin abin da ayin ta faɗa na cewa yu'minu bil jibti wa taghut tunda yanzu ya yarda ya yarda a cikin zuciyarsa wannan kaga ba zai yi dama zuciya shine sarki ai zuciya take sarki wa amma muwafaqatu ashabiha fil amal amma idan aka samu ya dace da mushrikai agutai a aikin su ma abu da hadid da baya san abin wa ma'rifatu mutlaniha fa hada yahtaju ila tafsir wannan ya bukatar sai an yarda da bayani فإن كان وافق أصحابها إن يادات إلى ما سبت الأبوت بناء على أنها صحيحة دمينة قدر انتوا أبن كوني إن قتت أبني فهذا كفر وأنا كافر تشيني وإن كان وافق أصحابها إن كما يادات إلى أبو ماسي ولا يعتقد أنها صحيحة أما كما بأمان وأنا أبي ياركو أما دي ياتا موانا لقد أيكي نكافري يا أيكتا ba kuma ya je ne ya cuɗanya da wannan aikin ta yadda zai zama wannan shubhar wannan abin da ke cikin zuciyar kamar a samu ya ya baya bauta ma gumaka a wurin shi ma ko duk lokacin da za su yi wani abu ne hoton sa yana zuwa a'a ya dai dace da su a aikin su ya dace da su a aikin su misali sun gina sun gina sun gina wato masarautar kamar shi ma sai ya gina kaga ya dace da su a aikin su to idan baya jin cewa wani abin da yake yi din ya kudurta cewa daidai ne a cikin zuciyarsa to wannan ba za ka ce ya zama kafiri ba kafiri ba sai yana cikin lakin wa la shakka ala khatarun azim sai dai yana cikin hadari mai girma yakhsha an yu'addi an yu'addi bihi al-halu ila al-kufri ana wato tsoron karwa da halin sa ya tike da shi wa kafirci wa iyadu billah al-khamisa na biyar qawluhum fadin su innal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabila min umina fadin su su da wadannan kafirai suka abin al-ashraf cewa wato kafiran da suka san kafircin su tabbas kafirai ne sun fi mummunai shirya to wannan maganar ai kaga magana ce ta take a ita kanta ridda ya'ani inna hadha alqawl kufr wa ridda yana nufin wannan maganar magana ce ta kafirci da ridda لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف يعرف كفرهم أهل سبيل وأن قدرة cewa kafirai da san kafircin su sun fi shiriya sun fi wato zama shiyayyu akan mumunai فإنه كافر وأنا كافر لي لتقديمه الكفر على الإيمان saboda gabatar da kafirci da ya akan imani wanda ko ba hankali shi kansa mutane ba da wani al'ada da suke da shi al'ada da suke da shi shine wato ko da abin bai zama kafirci ba zai zama kamar karin kafirci da aka same su da alaka na duk wani addini da su duk yanda za su yi ko a maganar su ko a aikin su suna neman yadda za su jinkirta wato halala da ake ba mai addini duk wani abin da zai jawo addini a mishi a dinga mishi wani kallon ba shi kyauta ba shi da kirki shi za su dako duk abin da kuma shi mai addinin zai zama a wato ba a ga martaban sa to shi za su kawo wannan ko a media ko kuma a aiki ya zama gani za a gani ce shi ba zai ba a biya ba zai ba a matarsa ba wannan idan saboda aiki da yake da sai ka kushe aikin ka kushe aikinsa ka kushe shi asalin wannan addinin nashi don misali yanzu musulmi ba muna cewa don an ga wasu rafin musulmi masu sallah tana cewa la ilaha illallah jihadi suke yi wannan ba jihadin bane suke yi kaka a kushe jihadin muna faɗa to kuma dan dan ya zo shi na ustazu misali yana yi wani abin da ba daidai ba ko ya ci kuɗin mutane sai ka ce da haka suke kamar ma kamar usalanci ne ya sa shi kaga wannan zalunci ne kuma alama ne na munafunci fa a zuciya haka zalika duk wani abin da a wanda za shi farar ɗaya ke jira masu addini ce wani abu ya haɗa wani alama ce ta munafunci a zuciya alama ce ta munafunci ko ne aka kai wato kula da kyau gani duk wajen rashin mutunci da za ku ga za ku ga wato kafirai sun yi abubuwan musulmai sun yi a duniya to ba za su kai kafirai ba fa kafin a cikin jinsin musulmai in aka samu wani mara kirki haka yana zalunci yana wari to sai ka samu bai zaluncin da yake jidiyar shi bai kai zaluncin wajen kafiran ba a cikin kuma gidan musulunci duk rashin mutuncin da za ka samu wani mai cewa mabi sunna yana yi to duk tsayen shi kamar zai kai mabi mabiya bid'a ba dan su ba su da wato wani ba su da wani sanayya tsakaninsu da tsakaninsu da sunna su da ba su da mata da kuma a cikin a cikin kuma cewa cikin masu masu bin addinin manzon Allah din duk wani rashin kirki da za a samu a wani mai addini da yadda ya rike addini ya yi da sunan malanta duk yan shi kuwa ba kuma zai kai kuma wanda yake ba shi da addini ba shi ya tashi zai tashi yi ne wasu babu masari babu sabo da haka ku rike wannan ma'aunin da inda miya ya faɗa a cikin littafansa domin tafiya ya faɗi mana wannan wurare da dama musamman ina tsammanin ban manta ba a cikin a cikin raddi da yake yi ma nasara wancan littafin nashi saboda haka wannan abun muhimmi ne kwarai da gaske mutum sai zai faɗa cikin munafunci bai sani ba Allah ya kyauta da lauta shi gani ba a sadisa na shida wayar makasudu da tarjama shi wani shine makasudin tarjama din ana haza labuda an yi jarfi fi hadhihi al-umma dole za a samu wannan abin da duka ji an faɗa a wannan al'umma din kamar ta qarrar fi hadith abi sa'id kamar yadda ya gabata ya tabbata hadisin abu sa'id al-khudri cewa wato latattabi'una sanna man kana qablakum za ku bi tafarkin su kwabu da kwabu athamina na takwas a khuruj man yad'i nubuwa a ciki yanzu gashi yadda za ka sami al'adabul ujab abinda mai ba mamaki shi ne ba a cikin musulmai khuruj man yad'i nubuwa aka sami wanda yake da wacce to sami ali tasrifuhu ai na faɗa ko eh okay to yanda ya faɗa ƙara cewa wato za a sami wannan bautar a ni ibadatul awtan wato yana nufin bautan gumaka lalle za a same ta asamina ta takwas al'adabul ujab abinda yafi ban mamaki ba khuruj man yad'i nubuwa inda za a sami wanda yake da awan annabta misal muktar irin su muktar thaqafi dan uwan safiya binta abi ubaid matar abdullahi dan umar ba a takallumihi bi shahadatin duk da gashi yana fuka kalmar shahada wato a cikin wannan al'umma za a samu wanda zai zo da awan annabta karara ko ba karara ba amma yana cewa shi musulmi ne haka dan mutum ya faɗi ya yi kalmar shahada ta wani shi kenan kuma zai zo da abin da zai wani mishi wani mishi imani ba wannan zai iya zan abu ne ya sauki wannan dan yana sallah da shi ana waye ya zo yana tsafi sannan ya wani mishi imani wannan dan yana yin sallah amma ya zo yana ce ina halatta za a iya bin wani mabiyi kuma bayan mazan Allah wanda ya wani mishi imani da muhammadu sallam bai yi ba wannan da ya zo yana abin ya zo yana kalmar shahada kuma zo da da'awa annabta kamar mufalu saqafi kamar su gulam mirza ahmad kamar su nation of islam da ke amurka su su wala da suma kamar da su waye wasu daga cikin su an yi alatan da su wasu daga ciki kuma amai da su amai da su wato kamar su su ne annabawan ba suna ganin kamar bakajen fata kawai su ne kawai su ne kawai wato shahu da mai a wajen ubangiji don haka duk duk wannan ai kaga sun kalma sun kalma shahada amma kuma gashi sun sun fita musulunci wa tasrihi bi annahu min hadhihi al-umma duk da kuma gashi yana ƙara ina faɗa ƙara cewa shi yana daga cikin al'umma manzon Allah wa anna rasul haqu kuma ya ce annabi Muhammad gaskiya ne manzon da aka aika mashi gaskiya ne wa anna al-qur'ana haqqun amma kuma ya kuma da cewa qur'ani gaskiya ne وفي أتين كلمة شهادة أنكم أتكي أقول أن محمد محمد خاتم خاتم النبيين كو أتين قرآني أتين قرآني وبنجي يا ويا فلتوا أن محمد شيني تكمة النبوة شيني تكمة النبوة وباع هذا تعالى هكا يصدق ساعة ويا أبرع كذا تاشي على عوان ديرتي وشي مسلمين في هذا كله مع مع تباض الماضي ضد كيشن تجونا ما بيني ده يزور الشيء نتي وشي مسلمين بني بقى inda zai da annabta amma wai a bar shi kawai tunda ake shi musulmi ne kawai a bar shi a haƙura shi musulmi ne haka haka wannan ta ga babu abin da ya kai rashin gidananci irin wannan wannan ba ba wasira kuma wa qad kharaja al-muqtar fi akhir asr as-sahaba shi wannan bawo Allah muqtar al-thaqafi ya fito ne kashin zamanin sahabbai yayi huda ba da su Abdullahi ibn Zubair har ma a lokacin yayi da awasa raha kuma an kuma an rubu وتبعه في عام كثيرة وصل لك متى يدعو سكة بي سكة برأي إنسان suka bi ra'ayinsa to wannan shine shine shi abin da annabi yake yake nuna mana sai mu tashi a tasi'a Allah ya sa da wani abu muhimmai mun faɗa eh sai Allah ya sa da wani abu muhimmai mun faɗa da muka faɗa wannan ba da ya bari a kwashe duka ko to fi usul sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal usul sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad yana yin magana akan cewa wato Qur'ani maganar Ubangiji ce Qur'ani maganar Allah ta'ala ne ba abin halitta ba ne wannan maganar da muka faɗa a haka dole wajibi wato mutum ba zai fishe shi ba ba zai gajiya ba babu abin da zai tsungule shi a faɗa wannan maganar dan ya bai wata kalma kuwa bayan wannan kalma ba za a karɓa masa ba dole da cewa ƙur'ani maganar ubangiji ne ko ba abin halitta ba ne kalamullahi ta'ala alƙur'anu kalamullah ghairu makhluq dole faɗa wannan maganar saboda ya raddin bid'a da aka zo da ita wanda kuma har yanzu ba wai ta mutu ne baki ɗaya ba akwai wanda za ka gani shi a wajen sa maganar ƙur'anin kawai kinshi ne wanda Allah ya yi ta'abiri da expression ɗinsa da irin zubin yarensa sadakatun sai zama yana kone wa ubangiji ubangiji sufansa to shi ne imamu ahmad yake faɗan wasu abun da ya faru a wannan babi din an sami wasu masu cewa qur'ani ni ba zan ce qur'ani maganar Allah bane ni ba zan ce kuma maganar Allah bane to in ya zama maganar Allah ya to kaga daga daga ubangiji yake kenan kaga da abu da fito daga ubangiji daga cikin aikinsa da aikin ubangiji ba abin halitta bane sifar sa ce sifatu fi'il din sa ne yanda aikin ba shi da yanda Allah bai da farko bai da karshe haka shi ma aikin sa bai da farko bai da karshe ba a samun zati babu babu sifa ai ba a samun zati babu sifa ba a raba Allah da aikin sa ba a raba Allah da ilimin sa ba a raba Allah da kamar yadda kawai ba a raba ka da zatin ka ne sifar ka ba to in ka ce kuma ba abin halitta ba ne kuma ba ba halitta ba ne ba kuma sufan Allah fito bai yi shi akwai wani abin da yake baina baina ne babu shi duk abin da ka gani ba Allah ba to shi abin halitta ne duk abin da ga Allah ne to kuma shi ba abin halitta ba ne to Allah ta'ala shi ko ɗaya ne Allah bai zama adadi ba balle kuma mu ce akwai jami'in alloli din da zai iya ɗauka to shi ne babu amur yake magana cewa duk wanda ya yi tantama wani babu ko ya tsaya yana wani dojirin zance kar ma ka zaka kai kana da shi bayan kai gaskiya zo maka wannan kuma mazhabin ahli sunna ne ba kowa yake tsayawa ta tana da shi ana wani husuma da shi ana muqabala ba bayan kai gaskiya ya zo maka in dai gaskiya ya riga ya zo maka ya yanka shakku kawai mutu cewa yanzu so ake husuma to ka ji ana mutum yanzu ka gaba ba kawai ma darabuhu laka illa jadala kawai sabani ake son ayi da husuma a da shi ne yake cewa iyaka wa nazarata man ayata fihi na hane ka da zama ka ce zaka yi munazara da wanda ya kawo bida a wannan babi wannan idan ka zo in ka karanta anusan da ke hannun mu kenan man a hadasa fihi akwai amma akwai nusukan da ta zo cewa iya ka munazara ta man a hadasa fihi na hane ka da ka je ka munazara da wanda ya zo ya ya wato tabar da mummunai a babu maimakon ya faɗi magana da zai taimaka wa mummunai da imani sai ya kawo wata kalmar zai taimaka ma yan bid'a da bid'ansu da idan ka ce qur'ani kai kaza kai kaza kai kaza lafazin ka lafazin ka lafaz ma'anar qur'anin ma'anar maganar Allah ta yi ka kaka cikin bid'a ko ka ba su mashiga to shi kuma dan bid'a ba za ka ba shi dama ko ta wata fuska ba ko da lafazi ba za ka tamke shi ba sai da ka tamke sunna da imani shi ne ta to iyyaka wa nazaka man akmala fi ay man akmala almu'minina wal imana fihi ay fi hadha albabi fi qawli alqur'ani kalam Allah kada ce qur'ani magana ubangiji وما قال باللفظ وغيره كمان wanda yace qur'ani lafazi lafazi lafazi la lafazi la kaga wanda ya ba su dama su ba su dinga faɗa wannan magana kuma suna kawo bid'a saboda kamar yadda na faɗa al-lafzu in kace al-lafz lafzi bil qur'ani waye waye da sauransu shi al-lafz wani lokaci ta harkan yutlaq wa iradu talaffuzi wani lokaci ana iya idlaqin sa ana nufin talaffuzi furtawa ta ni din da labbana na furta na ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga na lafazina da muryata da kuma wato yanayin dirin magana ta naura na sauti na karan sauti na kuka ji yanzu alhamdulillahi rabbil alamin to in ka ce lafzi bil qur'ani wa khaluq kana nufin talaffuzi to kaga za a iya karba in kuma ka ce lafzi bil qur'ani zai iya dauka kuma malfuf ism maf'ul mazalil ma'ana ism maf'ul ce lafzi bil qur'ani ma'anahu malfuzi bil qur'an ay maqru'i abinda na karanta shi maganar to ka kana nufin ka kana nufin ka ce kuma qur'ani ba maganar Allah ta'ala bace maganar ka ce to yanzu ka ka ba in bid'a ba shiga su wasu daga abai da lafazi din shi ke ka taɓar da imani ka taɓar da mummunai samu dama su dinka ya da ballansu a haka shi ne ma wani amurka cewa to kaga duk wanda ya faɗi wannan magana ɗan bida'a ne ya ba da bida'a shi ma jahamin ne imamu abdullahi dan gidansa ya tambaye shi a cikin sunna sai ce duk wanda ya faɗi wannan magana to shi ma fa huwa jahmiyun jahmi ne wato shi ma dan bida'a ne bida'a ke sai ya kawo dole ya faɗi cewa alqur'anu kalamullahi ghayra makhluq kai ce lafzi lafzan nan kare kawo shi kare kawo dan in ya kawo yanzu zai ba zai ba in bida dama kuma wannan zai zama shi ma ya wato ya ya tare da su a cikin a cikin bid'ansa wa ma waqafa fi haka zalika wanda yayi tantama yace shi bai sani ba fa qala ce la adri ni ba sani ba makhluqu aw ghaysa makhluqu makhluqu makhluqi ne kuma makhluqi ba wa ina ma huwa kalamullah ni da na san maganar ubangiji ne amma ban sani ba maganar Allah ne ko ba maganar Allah ba shi ne ce ghayr makhluqu ba sai ce kalamullah kun ji maganar da ya faɗa kwanan kwanakin ba ta an samu ɗan gina gobe haka ya faɗa an gina goyon da abu dai wannan ya ce shi dai zai ce kalamun lahi a ba zai ce makhluka gai da makhluka ita kanta wannan bida ce ita kanta wannan bida ce ba ta da asali ko mai ka zarata shi kan shi wannan wanda ya zo ba dan shi galibi dan gida kuma al'amarin shi ke fafi ne ba shi ba ya gane abubuwa ba zai zauna yi karatu haka sosai ba to in ba da haka ba dan me zai sa ba ka wannan magana don akwai wani abin da ke bayyana bayyana ba wani abin da ke bayyana bayyana duk abin da in dai kana da cewa kalamun lahi ne domin kace kalamun lahi kai shiru shi ma zai iya zama ibafa ce ta shirkiya kamar nake cewa baitul lahi kamar nake cewa abdullahi bawa Allah bawa Allah daga cikin zata ubangiji yake amma daga zata ubangiji yake ba an daga samu shi ubangiji an ce bawa Allah saboda wato a ƙara mushi ado an jira mushi shi da Allah ne ɗakin Allah ai ubangiji ba a cikin ke kwana ba amma an ce ɗakin Allah saboda a sharrafa ɗakin to an kace kalamun lahi kai shiru ka ga yanzu ka ga abin ya zama kamar kamar kana son ka ce maganar an ce maganar ubangiji ne saboda shi ne ya bada izini ya ce kaza ya kaza kaga wani abu ya zama wani abu kuma amma an kace kalamun lahi ghairu makhluq kaga sai ya zama minhu bada wa ilayhi ya'ud kenan qur'anin daga wajen shi shi ya faɗa kuma qur'anin zuwa gare shi ne ake koma wasu ake yake komawa a matsayin sifa amma shi maganar maganar maganar anan ko wannan shi ne ya tsarin ba sai ba wa ina ma huwa kalamun lahi abin da dole zai faɗa shine ce maganar ubangiji laifin makhluqin ba abin halitta bane ya amma ya lafazan allahu ce lafzi bil qur'ani ay talaffuzi bil qur'ani makhluq wa malfuzi kalamun lahi ta'ala wa sifatu min sifatihi fadin wannan maganar idan in babu wani shubhar ko azu a nan ne inda muka tare haka muke tattaunawa nake wannan bayanin wannan babu laifi mutum ya faɗa kamar Imam Bukhari ya faɗi wannan a jidda shi a lokacin su muhammad ibn yahya ibn khalid az-zuhri malamin sa a can a sabu da wasu daucin malamai wannan ya sa sun sun wato balbala masa bala'in mutane tunda imamu ahmad magana ta taya da garuruwa cewa duk wanda ya faɗa wannan magana zama dan bid'a to da imamu bukhari da kaje yana faɗan wannan maganar shi ma da imamu abu da yana cewa lafzi lafzi din nan sai wato aka kokari cewa zama dan bid'a tunda ya samu abu abdullahi ahmad ibn hanbal amma ba wai dan imamu ahmad wai shine yace wai abu shawza ba imamu ahmad ya bu dawa da su a lokacin ibnu tabiya na cewa duk wanda yace wai imamu ahmad shine yayi bukhari raddi yace a mushi wannan aturi da aka mushi a bane sabur to wannan hada min abid al kadhib yana daga cikin mafi baba ya da ƙarya imamu ahmad ba ya rayi bai rayi ya ba ya rasu gaba da sauran bukhari ne shi ma haka ya faru da shi da rigima ta hada su da shi da malamin sa muhammad ibn yahya ibn khalid az-zuhli a imamu shi a farko al'amari da ya ce a zo a tsare shi da sauransu to amma dai daga baya sai ya faɗi wannan kalma din da kuma abin da yake shiga ya shiga tana da sabon lokacin gari da yake shi ma yake kawafa da manyan mahadata mahadata ilimi to bukari kuma yana sama da su gaskiya to wannan watakila ya taimaka a ji malamai wajen bala'in ta ta yawa jahilan mutane suka mishi a ture ba kuma wannan shine farko ba shi ma imamu ibn hibban haka ya faru da shi shi ma ya ce al-nubuwatu al-ilm wal amal sai aka mishi a ture da yawa rafin da masa ma duk ba a rasa su ta har yawa na yi zama imamu bukari tsakanin shi da mutanen babu babu wato mutunci dole bar musu wajen yayi kuma ma dai lokacin yayin gab da lokaci zai yi Allah zai karbe shi Allah ta'ala sai ya karbe shi an bai ci maganar ko zaka zaka ji imamu bukari ha a cikin littafansa zaka ji yana maganar cewa akwai bangaren da in kayi magana maganar ka ne wannan wannan abin halitta ne wannan kaga ba kariya ba ai amma shi da ya dare a kawai lafazi lafazin nan to da ba ba lafazin ya kawo ba amma shi da ya riga kawo lafazin kuma kaga sai in bid'a sun samu dama su kuma mutane da jiki jahilai ne su ba su fahimci malamin yayi magana tsaya a fahimci me yake nufi ba shi ke na kawai sai ya zama an balbala masa mutane ko mu zaya nan eh idan muka tsaya mu wace ne tawaye da tsara kuwa wal'imani to shira muka daɗe kenan ko wal'imani bin ru'ya kuma mutum ya imani da a ru'ya yawon kiyama tashar kiyama a ru'ya shi na ganin ubangiji wajen yawa izin nazira ila rabbiha nazira wanda gobe za su ga ubangijinsu ido da ido haka yanzu a cikin littattafai da dama daga ciki akwai hadisi hadisi na abu wanda ke a sahih magana yana cewa idan dakala ahal jannat aljanna wa ahal nar nar nada munadin ya ahal janna inna lakum inda allahi maw'idan yuridu an yunjizahu yace ubangiji ya dal alƙawari da yake son ya cika muku shi daga ba sai ya yauna hijabin ya yauna hijabin shikenan fa yanzuruna ilayhi sai su ga ubangiji ido da ido ido da ido وذلك شاف ما أعطاه شيئا أحب إليه من نظر إليه أتي أبدا مستكويتي بيتا أباس ولا أبدا يفقنن سدادي با ganin ubangiji to ya fi aljanna daɗi baki daya saboda gani ganin sa na haɗe ne yana da ɗaya da yaddan sa ba abin da zai zo ya ganshi ga aljanna irin wannan yanayi sai wanda ubangiji ya yarda da shi shi yasa a ce yake cewa ridwan min Allah akbar saboda ganin da za a ganshi to yana haɗe ne da ko da yaddan sa ubangiji ya yarda da su to wannan ba mai samu sai sai mumunai kamar ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu sahihi kamar da ya tabbata a hadisai ingantattu a wanda suka zo suka yi magana akan wannan baban hadisai da yawa suka zo suka yi magana ganin ubangiji wanda ya inkarin cewa ba za a ga ubangiji ba ba shi a gan shi yanzu wannan yana wato fada ne da maganar ubangijin Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbata wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qadara rabbahu kuma lalle annabi ya ga ya ga ubangijinsa فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مأثور صحيح عن رسول الله saboda hadisi ne ingantacce daga manzo Allah cewa ya ga manzo Allah rawahu qatada qatada ibn da'awat as-sadusi al-basri shike ruwaitowa daga ikrima shine ikrima maula ibn abbas ali ibn abbas daga abdullahi ibn abbas wannan isnadi ne tabbatacce isnadi ne sahihi duka rijaluhu thiqat bari imam abin ce kuma warawahu al-hakam ibn abbas hakam ibn abbas shi ma ya rawaito da ruwa an ikrima daga ikrima عن ابن عباس وتيما قتال متابعة لكن ورواه علي بن زيد كما علي بن زيد ابن جدعان فيما يروتون رواية عن يوسف بن مهران دقى يوسف بن مهران البصري عن ابن عباس دقى الله بن عباس علي بن زيد ابن جدعان shi kansa saduq ne ya himu yana da rauni kadan amma dai kamar da ku gani wannan hadisin an masa mutaba'a saduq ne shi kansa wato gazgatau ne in ya rawaito ruwaya hadisin hadisi ne hasan amma a nan kaga hadisi ne hasanun sayyidin saboda ya samu taba'a na waɗannan mutane yana yi ruwaya daga yusuf ibn mihran yusuf ibn mihran na ce maka ce marwaita muna da alwaja abdullahi da abbas akwai yusuf guda biyu akwai yusuf ibn mahak akwai yusuf ibn mihran yusuf ibn mahak alfarisi sun malmaki shi a ƙasar makka ya rayu to akwai kuma yusuf ibn mihran shu'ba ibn al-hajjaj da ya zo yana ruwaitan hadisan yusuf ibn mihran sai yake wani lokaci ya ce yusuf ibn mahak wanda suka kuskunta da shi suka ce kuskure ne wannan ya kuskure wajen wajen faɗin malamin amma asali sunansa shine yusuf ibn mihran al-basri ba basri ne wannan shi kusan ba a tantance shi sosai ba wanda ya ruwaya da wani shine ali bin zaid ibn jud'an da shi aka san shi to amma dai malamai kuma da aka sun sun tabbatar da shi shi kan shi Ali bin Zaid ya tabbatar da shi yana cewa haddasa kamar Amr bin Dinar ne Amr bin Dinar babban malami ne wanda ke mahallaci sosai to shi ne Imam Ahmad ke cewa hadithu indana ala zahiri wannan hadisin mu a wajen mu yana akan zahirin sa wato Imam Ahmad a nan yake ya faɗi cewa wato manzo Allah ya ga Allah a riwaya Abdullahi ibn Abbas haka ya faɗa cewa manzala ya ga Allah da ya je mi'rajin sa akwai riwaya daga Abdullahi ibn Abbas kuma da yake ce daga wato ina akwai riwaya daga Abdullahi ibn Abbas kuma tabbatacciya a wanda yake cewa manzala ya ga Allah da zuciyarsa da ya je da ya ga haske ya ji maganar ubangiji ubangiji ya kusanto da shi zuwa gare shi shi ma ƙara kusantuwa zuwa ga ubangijin to a lokacin a lokacin da idansa bai iya buɗewa bai iya wato da idansa ce ya ga ubangijin ba to amma tunda ya gashi yana magana da ubangijin kuma ubangiji ya kusanto da shi to ubangiji kuma a cikin zuciyarsa ya sanya kuma ya gan shi amma ba da ido idan da yake cikin kansa ba ya dai gan shi da zuciyarsa wanda kuma gani na zuciya wannan ya sha ban da gani na gani na ido gani na ido galibi akwai a ganin zuciyar da gani na ido ya fi kamala sosai to zana bai gan shi da idansa ba bai gan shi da idansa ba wannan shine abin da imamu abdullahi dan abbas ya faɗa a wata ruwaya ana kuma a wata ruwaya kuma annabi sai ce ra'arabahu to kuma akwai ruwayi sauran sahabbai sun wanda suke kowane ganin riwayan aisha tana cewa wanda ya ce ya ga allah to ya yi ma annabi ƙarya domin allah ta'ala ya ce la ta bidikul absar sai kuma abu zar wani haiwa zama ta fi zama fitowa karara dan ana cewa aisha ita istinbadi ta yi amma kaga ce zama abdullahi dan abbas yana da ziyartar ilimin yana da wani ƙarin ilimi a kanta ya san abin da ita bata sani ba amma shi abu da ya tafi magana kai tsaye cewa ka ga ubangijinka sai ce nurun anna arahu haske ne a wajen ta ya zan ganshi wato ta ya zan ganshi da ido na da ido na idanun nawa haske ya riga ya ya sha makance da kariya da kariya da shi kaga wannan kai tsaye kamar ya share cewa bai ganshi ba wannan nurun yana ba shi je tambaya yana yana magana hijabu nur hijabun da ya sha makance tsakanin shi da tsakaniya da shi shine haske akwai wasu da kuma da suka ce wannan shine fasal ibn taymiya ya tabbatar to hijabu hulu akwai malaman da suka suka yi kokarin cewa in ma nur din anan ana maganar nur hasken ubangiji na annur to wannan haske ne ba hasken da ka saba sani na na halitta ba da muka yi gani irin wannan na rana haske ne dace da ubangiji ba tare da wato mun mun sufanta hasken ba kamar yadda in yace hannu to hannu ba irin naka ba to hasken ma ba irin hasken da ka sani ba amma dai al'amfar anan saboda wasu da ruwayoyi da suka zo hijabuhu nur hijabuhu nur fa yakshifu alhijaba haka ya fada sai Allah ya yayi hijabin sa fa yanzuruna ilayhi sai su ganshi amma a babu sai an habba ilayhi min nazar haka duka ruwayoyi sun zo hijabuhu nur inda zai zai yayi wannan hijabin to da hasken fuskar sa kawai da da duk inda ubangiji ya kai karshen ganin sa to sai ya kokona shi wannan hasken fuskar sa kawai to wannan kaga yana nuna maka cewa ubangiji shi kansa yana da sifar da hasken amma dai a nan nuru an na arahu to ya fi kama yana magana hijabu hu nur a wato hijabin da ya sha maka tsakanya da ubangiji shine haske za ka ba zan iya ganin sa da idona na kaina ba to wannan malamai sun tattauna akan wannan ruwayoyi su zufaye duk wannan ruwayoyi da suka zo sun yadda da su su ce su ba su da su sai su yadda da Abdullahi dan Abbas saboda shi ya fi nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a wajen su sauran malamai suna cewa Imam Muhammad shi ma yayi irin abin da shi ma Imam Abdullahi dan Abbas yayi ne sai ce ya gan shi wato yana yana magana ya gan shi da zuciyarsa amma ba yana magana ya gan shi da idan da ke kanka da ke kansa ba shine imam aga imam amr shi ba ne cewa ra'a rabbahu bai ce ra'a rabbahu bi ainihi ba ko kun ga ya faɗi bi ainihi shi ba bai faɗa ba inda ibn taymiya ke magana kenan saboda haka ibn taymiya kuma ke cewa inda ya ga ubangijin inda ya ga ubangijin kai tsaye to da ubangiji bai ce lillahi min ayatina ba lillahi min ayatina ala sita akwai wata aya da ta wuce ganin ubangijin dan gashi yan aljanna ana cewa wasu wani abin da ya kamata aljanna ba baki daya babu wanda aka ce ba za a ce min lizu lahu min ayatina sai ce kawai sai muka nuna mishi kanmu ya gamu da abin ke faɗa dan magana ubangiji ya yi magana cewa aya ta suratu wannan satin najm me ce ce ita aya a can dai ita idan ya kashe sidata ma ya kasha ma zaga albasar wa ma tsaga ولقد رآه نظرة أخرى عند ست آبا شيني بس ولقد رآه من آيات من آيات ربه الكبرى ولقد رآه من آيات ربه الكبرى ولقد رآه من آيات ربه الكبرى ابن تيمية كتوى to kaga a ubangiji na cewa lalle ya ga daga cikin ayoyin ubangiji sa masu girma to ashe kaga me za ta zai ta faɗi aya ko ba faɗi shi ganin ubangijin ba inda ya gan shi da haka bai gan shi ba bai gan shi da idansa ba ya dai gan shi da zuciyarsa gani na zuciya ko wannan daban ya sha mamman da gani na gani na ido wanda kuma wannan shine ra'ayin da galibi ahlus sunna muhaqqiquna masu da zance suka bi tattaunawa duk da sana akwai sabani game da kuka sani to wannan shine to ire-iren waɗannan hadisai ko da ba mun ce shi a nan matsala bai ga bai ga bai ga wannan ba bai gani a duniya ba amma duk da gashi a lahira ai to ire-iren waɗannan hadisai ne ba wani cewa suna da akan zahirinsa zahirinsa wal hadisi inda na ala zahiri yana akan zahirinsa na cewa ya gani din kama ja ani nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata sifar ubangiji sifar ubangiji da ya faɗi to mu muna da ina da akan zahiri wannan daga cikin wato abin da yake raba tsakanin bid'a da yan sunna ba su yan bid'a suna cewa suna da ilimi ya da rayuwa ya da waye ya da kaza ya da kaza amma ba tabbatar shi akan zahirin sa ba in suka in aka saka wajen magana ya da ita akan arshi ar-rahmanu ala arshi stawa ba su tabbatar shi akan zahirin sa ba sai su mishi tawil sai istilahi in sun ubangiji ce yana da kafa ko yana da hannu ko yana da ido to za su tabbatar shi akan zahirinsa da ya wato wannan wato yaren larabci yake hukuntawa ba ido shine ido da ka sani amma ba ido irin naka ba ido shine idan da kake kira ido a yarenka ba ana magana kawai ilimi ba in ka ce hannu ana magana hannu da abin da dan adam ke cewa hannu ko a jikin dan adam ko a jikin dabba ko a jikin waye hannu ne amma dai na ubangiji ba irin nashin ba amma dai wannan sunan wannan sifa na hannu to ubangiji shi ma yana da ita sifan ubangiji na kafa to shi ma yana da yana da wannan sifa da sauransu da sauransu to wannan shine imamu ake cewa wannan ala zahirihi ay ala zahiri muktabar nassi abinda nassin ke fitarwa to wannan shi za mu tabbatar wa ubangiji da shi ba za mu bankara mu yi tawili mu ce mu ce hannu ana magana ni'ima kaga wannan bankara ba ne to wannan kuma dole mu ce tabbatar da wannan kamar ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalawa fihi bid'a duk wanda ya magana akan sifar Allah ta'ala ko kuma wani abu da ubangiji ya bada labari misali ilmiya khabariya to wani bid'a yazo da shi dan yana magana ne da gabi da ubangiji ba ta da ilimi ba yace hannun ubangiji ne ba wannan bid'a ce yace istiwa'i istila'i wannan bid'a ce walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahiri mu zai imani shi kamar da zo a zahirin sa wala ni lazu fihi ahad fa wala bi takara wala akan wannan ba sun ba saboda magana ce ta yaqini da tabbas da ya zo mana daga Allah ta'ala ba za mu zo basa'ir sun zama daga ubangiji ko mu zo kawai muna muna shiga cikin duhu ba wannan kuma ba imam ahmad shi kadai ba da yawa daga cikin makamata wannan shi ne fasarar su imam malik wannan shi ne fasarar sa da yayi da ake rawaitowa nafi as-sa'id yake rawaitowa daga malik ibn anas wannan shi ne magana at-tauri shi ma masail ɗinsa suna nan ana karantawa wannan shi ne maganganun duk magabata cewa waɗannan sufan ubangiji duka za a tabbatar da su akan zahirin su ba ka wato a zahirin abinda lafazin ke hukuntarwa amma ba za a zo kuma a yi tawilin sa ba kuma ba za a zo a bauɗe shi ba a ce ba harshi ba shi ne ba wannan sai mu dakata ne insha Allah akwai abu da mun faɗa ba iyalan muka tsaya dama ko الوسيط الكبرى كو الرسالة العلوية ta ibn taymiya wannan ibn taymiya ya dai kamar mukaddima duk da fara magana ba kan yan ɗarikun ba saboda saboda ya nuna mana cewa wato duk wani duk wata shari'a ta ce shari'ar annabi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine fara magana cewa addini za ka iya raba shi kashi biyu akwai addini na farko wanda yake ba a sabawa a cikinsa kamar tauhidi da makarimin akhlaq gaskiya amana wanda duk annabawa duka sun zo ubangiji ya ce shi za su koyar wanda shine addini babban addini wannan shine za ka ga ubangiji duka ya aiko annabawa akan shi babu wani annabi face an mashi wahayi cewa ya ji gaya mutane suka sabauta ma wani Allah sabauta ma Allah shi daya wasu ne sace dagutu sannan kuma makarimin akhlaq mun tare annaba sun tarayya da juna a wannan babu kamar yadda kake gaskiya amana abun yabo ne a lokacin manzo Allah haka yake abun yabo lokacin annabi Ibrahim haka yake abun yabo a sauran annabawa duka sai haka duk wannan abu ne wanda yake annabawa sun tarayya a makarimin akhlaq da tafsiri to wannan shine addini na farko da da wato wannan ba sabani a cikin babu to sai kuma ba wato addini na biyu shine addinin khas al-islamul khas wanda ubangiji yake ke banta annabawa da shi shine shari'o'i da da filafilan dokoki to wani ana iya samu wani annabi kaga yana da wata doka sai kuma a samu kuma ya sa abu wani annabin saboda daidai da yanayin zamaninsa da bigiransa da mahallinsa da ya tsinci kansa shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda addininsa addini na ƙarshen zamani sai ubangiji ya sanya shi addininsa akwai rahama da tausasawa a cikin san gaske saboda abu ne wanda ana son duk ya dace da dukkan fara al'ummai duka na duniya baki daya kuma ya koda a samu babbacin bigire da kuma zamani ya dace da su to wannan shine mutum yana zai mana wani akan wannan nabiyin al-islamul khas wa hadhihi shara'i wannan shari'o'i da aka yi shar'anta ma annabi alati hada Allah biha hadha an-nabiy wannan ubangiji shi yadda wannan annabi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shari'a wa masa da al'ummarsa mislul wajha kamar wato al-qibla ma fuskantar su da suke kallo suna sallah ka gana can wasu suna kallon batul maqdisi kuma ga shi ubangiji yanzu ya ce ya ce mu kowa muna kallon wato baitullahi al-haram kaga an saba ta fuskan al-wajha ibn taymiya na cewa to kaga wannan al-iya da mutum koyarwa shari'a ce khassa lin nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mace manzo da ita wal mansakh da ibadaduka da ake yi wal minhaj da kuma shari'o'i da ake aka zo da shi wa zalika mithlu salawati kamar salloli al-khams guda biyar fi auqati a lokacin su wannan ba lalle sallah da akwai sallah amma ba lalle ka samu yanayin da muke sallah a lokacin su da za a la'asar magariba isha haka yake a tsaron zamanin annabawa ba bi hada al'adad da wannan adadi din wa hada al-qira'a da irin wannan karatu da muke yi wa ruku'i da wannan ruku'i wasu da irin sujada da muke yi wa istiqbal ka'aba da kuma fuskantar ka'aba wa mithlu fara'id az-zakat haka zalika filla fillan yanda farallan zakka yake farallan zakka sai yake zakka ba ba a yi bane amma kuma yanayin filla fillan yadda ake yi wanda ba lalai ya zama haka yake a tsarar koyarwa annabawa ba wa nusubi hada kuma nisabi nisabin su gwargwadon da sai in an kai su za a fitar zakka wanda mu a zamanin mu zai iya shan bamban da zamanin sauran annabawa Allah ce farada ha fi amwal muslimin ubangi da fallanta a dukiyar musulmai min almashiya tun daga dabbobi na ni'ima kama daga raƙuma zuwa shanaye zuwa zuwa wato a tumakai da awakai wal hububi da kuma kwaya da ake yi na amfanin gona wasu mai da yabanya da ake fitarwa wasu jaya da kuma dukiyan ciniki dukiyan wato kasuwanci wa zahabi wal fida da kuma tsabar kuɗi na ziyari da azurfa wannan kaga da yadda ake fitar da su a sai sun kakkada sai sun kakkada wannan ba lale ya zama haka yake a koyarwar sauran annabawa ba ina ya sha babban kadan wa man ju'ilat lahu da kuma wanda aka sanya wato za a ba shi shi wannan zakka ya zama shine wato musahiqu zakadin wanda yake fitar zakadin haifu ya kulu kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a inda yake faɗa inama sadaqatu kadai zakkan sadaka sadaka wato ana ba da ita wato zakka ana yake magana lil fuqara ga fakirai wal masakin da miskinai man ba tsakanin su akwai dan babban da malamai suka tattauna sai a je a samu wal amilina alaiha da wanda suke aiki ga wato zakadin sa'i ko jubat su'ad ko dubat wadanda suke aiki wanda za a ba su shi abin ladan aikin da suke yi wannan shi ma suna da haƙƙi a ba su zakka wal mu'allafa ta qulubuhum da kuma wanda ake wato lashe zuciyarsu ko da lashe zuciyarsu saboda su sabbin musulunta ne sabbin tuba ne sai a ba su a tsafa musu musuluncin su ko kuma saboda su kafirai da amma ta hanyar an ba su za su iya barin musulmi su yi abin da suke so a na bautan Allah a garin su kamar dakatai da sauransu wata da kabi da kuma waɗanda suke don a ji a yanta wuyayen wasu ko fursunoni ko kuma wasu suke bayi a je a kai kuɗi a kan so su wanda suka tsinci kansu a halin bauta ko halin kasancewar su fursunoni na kafirai wal na ko kuma wanda suke cikin bashi suna cikin bashi ba ana iya bashi wato zakka saboda saboda ya kubuta daga wannan bashi wa fi sabilillahi da kuma sadaukar da wato zakka a duk wani abin da ke tafarkin ubangiji ne kamar za a tafi jihadi ka ba da kudin zakka don ka finansin jihadin kawai kuma zai shiga kuma neman ilimi shi ma kaga ana neman ilimi ana bukata a gina masallaci ko a ba bukata a gina labirari ka ce ga kudin zakka a gina da shi babu laifi wa da sabil da kuma yan tafarki warki halin tafiya kudin sa ya kare shi kenan sai a bashi zakka saboda kuma garin su ko da shi yana da kuɗi kuwa faridatan min Allah wannan wato farali da ubangiji ya fallanta shi da kansa wallahu alimul hakim ubangiji masani ne mai hikima to na kaga shi kansa wannan abubuwa kaga filla filla su da wanda za a ba za ka ga wata ila ya la sha babban da yanda aka samu a sauran koyarwar sauran annabawa ومثل صيام شهر رمضان كمان كما عند عذب رمضان يكي في الله في الله سا ذاك دا شي ما سا يشان ببب ومثل حج البيت الحرام ده كما عند اكي حجي قبو ده قبو لا بيان ان شابان بب ya dan shaban bab ba wai shari'a magana ta zo ta zo da wani kari ko kuma duk abin da yake da wahala shari'a magana ta zo ta ce kar a yi shi wa mithlu al-hudur haka zalika wasu iyakoki da ake da su alti haddaha lahum fil manaki wani ubangiji ya wato iyakance mumunai da shi a wajen aure wal mawari da kuma wajen gado wal hukuba da kuma wajen hukuba wanda yayi kaza a mishi kaza wanda ya kashe a kashe da sauransu zaka samu yanda ake da abun a filla filla a yanayin a shari'a mazala za ta iya shan bamban da sauran shari'o'i wal mubaya'a da kuma yanayin cinikayya da ake yi wa mithlu sunan allati musamman cinikayya za akwai shan bamban sosai da yanda mu shari'a mazala ta zo ta zo ta ƙara zuwa da abin ta ƙara fikira ta ƙara gyarawa duk wani abin da yake ba zai yiwu ba ko akwai wahala shari'a sai ta cire mana shi wa mithlu sunan da kuma kaman kuma wasu koyarwa addini sunnoni allati sannaha lahum da ubangiji ya sannanta mana mu duka yi muna raya su min al'ayadi tun daga ijiddika da ake da shi iri duk abin da kaga yakan je duk in ya je dawo za a ce za a yi wani biki za a ci abinci za a yi kaza za a yi wasu ibadi duka to ya zama bautan Allah shi sa mu addinin musulunci mutum ba za a tsago wasu albasari wani wani wani murnar haihuwar shi ko ko ko ko ko wani albasari mutane ke yi na jahiliya da jahilai ke yi wannan za a gabo addinin shi duk babu wannan ya zama addini wannan yana cikin addinin da ubangiji ke sunnanta mana saboda haka duk wani ya daga cikin abin da yake koyar musulunci koyar shari'a manzon Allah wal juma'a da kuma jumu'o'i da ake yi wani shi ma duk ya je ya dawo je ya dawo duk in ya dawo za a yi juma'a wannan Allah ta'ala shine shar'anta mana shi a shari'a manzon Allah wal jama'a da kuma wato jam'i jam'i da ake yi fil maktubat a sallolin wajibai wal jama'a da kuma jam'i jam'i da ake yi fil kusufi a sallan kusufi na rana ko wata والاستسقاء لكم الدعاء الذي مروا هذا أكيد وصلاة الجنازة لكم صلاة الجنازة والتراويح لصلاة التراويح وانا هذا بك سنوني شريعة لكم رأى الدين لأمجد شرعا تامنا وما سنه لكم دعبنا أمجد سنة تامنا في العلاج حقا على آدم ما لكن لما تكيوم العلاج في الحياة الاجتماعية لما تكيوم مثل المطاعي قوام لا متشي أقام لا ذا أمجد ياتي متشي أقام لا ذا ياتي متشي wannan wanda ya ce kar mutum su suka fi kaɗan wanda ya ce mutum kuma suna da yawa da abin da ka ji ba a ce an ce maka ka ci ko ka ci ba to ya ce ka ci ne kawai to ubangiji ya riga ya halitta maka abin da ke cikin duniya baki daya wanda ya haramta maka din kaɗan ne da abin da ba a ke tanta ma a ci ko ka a ci to wannan al'asulu shine al'ibaha kawai wani malabi da kuma da za mu sa kaya wannan ubangiji ya bacar da mu za mu digila wando za mu bar gemu yanayin kamanninmu da sauransu ubangiji dai ya biya mata da mu da wannan a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal wilada da kuma yadda aka maka haihuwa ya za ka yi wal mauti da kuma yadda in mutum ya mutu ya za a yi a shirya shi a kai shi kushewarsa da kuma yadda za a yi da sauransu har a shafa albani ga shi yayi akam da nayi walahu zalika min sunan da abin da ya kama da haka na sunnoni koyarwa addinin musulunci wala adab da ladubba da ake da shi ake son biya yadda za ka yi abin to akwai ladubba da ake son kasafanta da su wal ahkami da hukunce hukunce التي هي حكم الله ورسوله بينهم wanda shine wato zakaran ubangi tsakanin mu'minai iddimai a wajen jinanan su wal amal dukiyoyin su wal abda'i da kuma auratayya da suke yi wanda ke halatta musu kwanciya da da kuma wanda ke halatta musu tsokan mata takin su wato kwanciya da su wala arabi da kuma wasu abubuwa da ubangiji ya kawo eh hukunci da ke kiyaye mutane hukunci wato yanayin yanayin wato mutuncin su wal manafi wal absha da ko abin da ke kawo amfani da ko abin da ke kawo zai kawo wata wasu bisharori ne da sauransu na farin ciki da sauransu kamar murnar aure da sauransu da ubangiji sharanta mana wa ghayr zalika min al hudud wal huquq da abin da ya kama da wannan na wato iyakokin ubangiji da hakoka da ya sharanta mana ila ghayr zalika ma shara'a ma shara'ahu lahum ala lisani da rasulihi har zuwa ga wato dangin abin da ya kama da haka da dangin abin da ubangiji ya shar'anta mana a harshen annabinsa harshen annabi sa wannan duk ibn tayyiba yana magana ko yake da yazo yana magana akan zamantakewa sai ya magana akan addima addima wanda ya zama hibbun hibbun nafsi ko sai ya magana akan al-amwal hibbul abwal ya magana akan al-awda'i hibbu an-nasl kenan ya magana akan al-a'rab hibbu ne ne kenan hibbul irdi to kuma da baya ya magana akan wato addini ai hibbud dini wannan ya tara maka al-daruriyat al-khamsa guda biyar wannan da rashin hamsa guda biyar wanda dole a kiyaye su wanda su kuma ana samu su a ina ana samu su ne kuma ana ba a ba a dan daular addini ba ba samu da rashin hamsa a daular addini ana samun su ne a wajen zamantakewa ko wajen al'adarmu na kuɗi ko wajen alaƙarmu da juna amma shi addini na nan ba a magana wani ce himdu himdu kaza a shi so ke shi a kiyaye sallah kawai sallah da zakka wannan ba a magana himdu himdu a a so a saki kawai ka zo da shi shi a cinikayya da ake son a yi hindu dini wajen dole abin da ya ci karo da akwai raba a ciki sai a ce to a kiyaye alfarman addini dan addini ya haramta da ba an fahimta yawa amma su an da wani kiyayewa addini wannan za a samu daruriyar a cikinsa da babu larura a cikin magana addini babu larura duk ubangiji sai da cewa larura sanar kawo da addini addini wata sallah da azumi to wanda dai ubangiji ya shar'anta mana shi da harshen manzon Allah ana iya samun kaza manzon Allah shi kadai yake banta da shi a lokaci ko kaza ya tare da wani annabi ba duka annabawa ba sun tashi wa habba ilaihim al-iman al-ubudiyya na shi dai Sheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ibn taymiya yake cewa addini kulluhu dakhilun fil ibada yayi magana cewa ba wani wanda zai isa ya fita daga cikin bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala ba ka da dama ba wani mukami da zaka kai ko wani ne kai da girman ka ko kai mala'ika ne muqarrab ko kai rasulun ne mursal ko da annabi ne da aka aiko manzo wanda babu wani wata mataba da adam zai kai wanda ya wuce mataba ta ya kasance annabi manzo ko kuma manzon mala'ika wanda aka kusanto da shi ga Allah kamar Jibrilu sai kamar manzon Allah kamar Jibrilu to ko su ba zai fushi ba to ba za su samu wata dama ko wata mataba da yake gaban kana ce wasu ba wata bayi ne ga Allah ta'ala ba kuma babu abin da zai yalwace su su fita daga cikin batutuwa zuwa ga Allah dole su shiga cikin batutuwa zuwa ga Allah ta'ala to shine ana yake ci gaba da bayani yake cewa faddini kulluhu dakhilun fil ibada dama shi sa ban ka ce addini a ma'anansa to shi kansa baki dai ya shiga cikin bautan Allah baki da ya shiga cikin bautan Allah wa qad thabata fi sahihi ya tabbata cikin sahihi anna jibril cewa annabi wato jibril wala sahihi sahihi muslim kamar da na faɗa imam shi ibnu taymiya ibn taymiya da sauran malamai da dama suka ce a sahih suna iya nufin sahih al-bukhari ko suna nufin sahih muslim wani lokaci ma suna nufin al-mustakhrajat ina ibn ibn hibban ko nasu al-barqani da sauransu to da kan kaga ibn taymiya ya ce a sahih ba irin abin da malamai suke cewa wace a sahih ana nufin al-bukhari ba abin da ya zama ya ta taqarrara inda al-mutaakhirin ibn taymiya bai lazanci wannan wannan sharadin ba ko wasu dace malamai sun bi shi a wannan ra'ayin kamar za ku ga malam Muhammad Abdul Haq ya ga yana yawan cewa fi sahihi fi sahihi lokacin da ga ba Bukhari bane Muslim ke magana ko lokacin da ga ba ba ba shi ba ya da al hakim ko al barqani ko wani makamancin wannan to bai lazumci wannan ba na ga wasu daga ahlus sunna suna yin gyara ba irin su tabiya an azu a wannan babu to wannan gyaran kana gyaran ga Abdullawa kana kana yaka mushi ka mishi gyara shi bai da zance wannan wannan wannan ka'idar ba wannan ka'idar ta shafe ka ne kada kala zance ta kamar fiqa fiqa wato hadisi ne shar da munkar shi malami bai da zance wannan wannan wannan sharadin ba ka zama ka ce wani yace shar yana da bin kaza shi bai da zance wannan sharadin cewa muqalafa da fiqa ce ba shine shar to yace munkar da shar da abu ne shi a wajensa malai ce kamar da tabbata fi sahih a cikin as-sahih أن جبريل شوى جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عربية جبريل وقت إنه وجن يدو وجن النبي سورة أنا بالعربي أنا شيء عربي أنا سورة أنا بالعربي da ya zo wanda yake bako amma kaga bai zo musu da kuma wato jafuwa ba bai zo musu da wani kekashewa ba a yaro ne da lalabi ya zo yana da tambayar ba za Allah sallallahu alaihi wasallam saboda arabi a nan ana magana wani balarabi wanda ba san shi ba inda ya shi ya zo da ado ya kuma zo da kamala ya kuma zo da kuma alama cewa ba wanda ya gane shi a cikin mutanen Madina wa salahu an al-islam ya tambaye shi game da musulunci qala ce ce al-islam wa tashhadu an la ilaha illallah musulunci na kashina kuma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ko anna muhammad manzon Allah ne wa tuqima salat kuma ka tsaya da sallah wa tu'ti zakata ka bada zakka wa nasuma ramadan kuma ka azumi ramadan wa tafidda labaita kuma ka zaice ɗakin Allah in sabata ilai sabila in ka samu tafarki zuwa ga ɗakin Allah ne kaga wannan abubuwan da ya faɗa ai kaga su ne shine wato mutan Allah ubangiji ya bata ya bata da mu da kalmar shahada ya bata da mu da sallah ya bata da mu da zakka da azumi da haji da kuma sauran abin da yake da alaka da su amma kaga a daidai lokacin da ubangiji ce musulunci ne wannan kuma mutan Allah ne kuma sai zama addini kuma saboda addini huwa al-ibada wal ibada huwa hiya hiya ad-din shine abin da Ibn Taymiyyah alaihi sai ka maka wannan hadisi qala sai ce fa mal imani me imani قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره shine ka imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da kuma kai imani da za a tayar da matattu za a tayar da kai bayan mutuwanka za a tayar ubangiji tayar da bayi bayan mutuwa ko kai imani da kadara alkhairinsa da sharrinsa ku rubuta kyau gani a farko sai aka faɗi tauhidi farko da aka faɗi sallah da zakka da azumi shi kuma sharɗin waɗannan abubuwan shi ne kawo kalmar shahada shi ne tauhidi to wannan shi ne tauhidul ibada shi kuma a biyu sai aka kawo kuma shiga shikan musulunci guda shida shi kuma ba bukata aiki ba ba wani bukata aiki da ake so so ake kawai kaji ka galgata ka yaqini ka karba kai kaza kai kaza kai kaza wanda wannan su ake al-aqida abinda ka zaka daure shi a cikin zuciyanka shi da ake ba mata kayan al-aqida da tauhidi duk da wani lokaci sai da alaka da juna amma dai in in an zo a irin wannan babi kana iya bambancewa ta tauhidi ana magana tauhidul ibada aqida kuma ana ana magana waɗannan almasail ilmiya khabariyya as-sitta wa ma ta'allaqu biha da abin da ke da alaka da su to ana iya samun malami da ahlus sunna tauhidi da kuma dan bid'a a a masail aqida masail ilmiya ana iya samun kaza mutum ya zama ahlus sunna a masail ilmiya amma zama kuma dan bid'a ko yana da wata bid'a a babin tauhidi ana iya samu suka ga shi abu kan belan aka ga ababin sifat ababin sifat muna tare da shi ahlus sunna ne sosai ababin tafiyar ibada ya yi ƙoƙarin sa iya ƙoƙarin sa amma dai ana samun kurakurai na wasu shabaha da yake ɗauka da sufaye an fahimci wannan ba wannan magana amma kuma yana da muwafaka da yawa ba wai ina ce maka wai kai tsaye shi dan bid'a ne har ababin ibada din ba amma in ka kurakurai to mabinna na kuskuren sa an a babin tauhidi ne to kuma galibi an samu a bangaren tauhidul ibada an fahimci magana da magana ta akwai albargawi ko albarkawi wani babban malami ne ina san wani lokaci mu sa littafin sa ko ko a majalisar da muke a nan ta kila mun mun gama wasu da cilta masa wani malami ne baturki ba baturki ba zan ce ba mu ce lokacin yake a da yawan lokacin aka yi shi lokacin daula Osmaniya yana Osmaniya kusa sa daga cikin ta'addancin su sun sun raya da mutum kaburbura sun san gaske to Muhammad Abdul Wahab kafin ya fara daular Osmaniya wajen wajen yaɗa tauhidi shi ya fara yi tun a lokacin daular lokacin mulkin Suleiman su Muhammad su Abu Saud Afendi suka yi fada da shi to shi yana da walafa walafa da yayi duk akan tauhidin ibada haramcin bauta ma kaburbura haramcin kiran wani Allah haramcin kaza haramcin kaza amma kuma shi azabun sifa kuma shi masu ridi ne azabun sifat misali ilmiyan nan shi kuma yana bid'a yana da bid'an sa amma ni shi ba ka ce masa dan bid'a kuma yana yi da bid'a sai shi bid'a yanzu sai imamu nawawi a babun a babun a tawhidul ibada ta galibi suna nan tawhidul ibada suna tare da ahlus sunna gari ya garab amma a babi na sifat ba wai in gurgur sun karbi bid'an bane amma kuma sun sun samu takabbuti sun samu wato irkaniya a babu mala bakar gumi mala bakar gumi a babin tafidul ibada in ka duba mala bakar gumi ya tsaya tur akan wannan babu musamman ka duba tafsirin sa da kuma sauran tafsir da alaqatu sahiha da sauransu zaka ga tauhidul ibada wajen wajen duk abin da za a yi sai an jira manzo Allah ya faɗa duk abin da za a yi sai a ji a tsayanta ma ubangiji wannan aikin kamar sallah da azumi da zakka da zikirai da sauransu wannan baka gudu wannan shine hakikanin abin da zo da shi a wannan a wannan kasa amma a babi a babi a babi na na sifat na al-masail ilmiya din nan saboda yanayin yadda malamansa suka koyar da shi da kuma abin da ya tasirce da shi na yana kanta su da lalayin da sauransu shi ma ya samu takabbuti a wannan babu ya samu dan tsirkaniyarsa ya samu dan wato rawan kafa a wannan babu an fahimta sai kana iya gani wani lokaci in ya zo babu babu alis a wajen istiwa'i ka ya tabbatar wani lokaci kuma sai ga ya tawili yanda zaka sabuni ke yi yanda zaka su suyuti suke yi yanda zaka ga su ibnu hajar suke yi yanda zaka ga su ibnu jawzi suke yi yanda zaka ga malamai da yawa su annawawi suna yi wannan shi ma bala ya tsinta kashin wannan babu na faɗa saboda ku fahimci kowane malami ina ne yake daidan shi ina ne wanda ya maje dan shi ba to a biye mutunci dole ka ɗauka da tauhidi da aqidan kalama garariya garau ka ɗauke shi yadda ahlus sunna suke mutan al'usu to kaga yanzu in muka ce za mu kan za mu kan ubudiyya ne kadai ko za mu kan kitabu tauhid kadai ko za mu kan tauhid tajrid tauhid mufid kadai na al-maqalidi wa tauhid ibada ibada ne muke karantawa amma muka ce za mu kan su usul sunna ba su sharh sunna da barbahari ba su al-wasatiyya na ibn taymiya ba su ajin fahawiya ba su aqidan balan bi risala ba za mu karanta ba za mu al-masail ilmiya ko ba za mu sani ba su kuma kaga kuma galibi a da suke tafsir ibada ne ta farko sai kuma akida da da masail ilmiya khabariya Allah ta fahimta qala fa mal ihsan sai ce me ihsani qala an ta'budu Allah ka annaka tarahu kamar ta ba Allah kaman kana ganin shi fa idan ta kun tarahu in baka ganin sa fa innahu yaraka yana ganin ka sai kawo abun mataba na biyu mataba biyu matabatul mushahada da da matabatu muraqaba matabatul muraqaba farko sannan kuma matabatul mushahada shine kaululuwa babu ihsani ثم قال في اخر الحديث سيف فلا قرشين حديثي هذا جبريل ولا جبريل ne ja'akum yu'allimukum dinakum ya zo ya koya muku addinin kaga duka ibada ya faɗa a farko ibada ya faɗa da kuma abun kudircewa da abun da ake kudircewa a zuciyar ko abun da ibada ce na gani na gani na idama amma manzo Allah sai ya kira dukkan wani abuwa addini to shi kaga wannan ya je da abin da ibn tayyiya yake faɗa cewa wad-din dakhilun fil ibada kullihi kulluhu dukkan sa shi ya shiga cikin ibada al-ibada hiya ad-din wa din huwa al-ibada shi abin da ibn tayyiya ya sa faɗa wannan magana kaga to amfanin malami da abin da zai faɗa da abin da malami zai faɗa to ya faɗa daidai da abin da yake nusu sun tabbatar kaga yana gaya maka cewa addinu a tare da ce waddinu faddinu kulluhu dakhilu fil ibada to sai kawo maka gashi inda manzala ce hada jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum kaga wannan shine mahallu shahidin sai kawo maka wannan hujja din to duk abin da ka faɗa game da addini idan kai ma kake yi yanzu kana shiga cikin nasu ne kana faɗa ba kana fara faɗa sannan ka je ka nemo mushi dalili ba qur'ani ko sunna ba za ka samu fara babiya da yawa amma idan ka je ka fara ganin mai qur'ani ya faɗa kamar yi kokari in zaka yi ta'abiri zaka faɗa a salanka sai zaka faɗa da salan qur'ani da sunna da ana magana wai waye wali ko waye mai zuru waye mai gudun duniya mai gudun duniya shine wanda baya san baya ba ruwan shi da sa kaya mai kyau a mai gudun duniya shine kaza shine kaza amma da zaka bi ku hadisin manzo Allah اذهب في الدنيا يحبك يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس shike na sa'ati sai ka dauko ka dago me to azzuhud fi dunya din azzuhud fi dunya shine at-tazahud ai taqallul mutum ya zama ya karanta ko ya bar duk abin da bai mishi amfani a lahira ba dan da ba makasurin halittar sa kenan kaga shi kenan ka dauki nassi ne ka fasara ana magana wali a wali shine mai kaza a wali shine mai kaza shine mai bacewa shine mai bayyana shine mai cin abinci shine wanda baya cin abinci shine wanda yana bauchi zai iya sa hannu ka buga shi kana cin abinci a Kano shi kuma yana ga hannun shi kuna ci tare kun shine wali ina ga duk kana bata kanka lokaci amma an ga ce alwali shine ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu kace allazi jama'a jama'a al-iman wa taqwa huwa alwali kaga shi kenan ka yi amfani da lafazin qur'ani ka faɗa to wannan ya bi daidai kuma ya bi duk a koyaushe ka dinga ɗaukar lafazin qur'ani lafazin sunna kada faɗa saboda hujja ka ta karfi amma ka dinga dosa jawabi saboda kai zabiya ne uban magana to kaga shikenan a wani wanda yake iya magana shi ma zai zo ajal shi akwai wani ajal inji malik yace wa kullama ja'a na rajulun ajdalu min rajul tarakna alladhi ja'a bihi jibril ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam zan bar abinda jibril ya zo manzo Allah duk wanda yake iya musu ba a tsayawa ce wai a ni kuna ji wannan malama da kamar yadda ya yi gaskiya a malama da ya yi gaskiya a to kan kamar yadda lamarin ka zama ya zama duk wa fi magana kenan ba a addini haka ko da gura-gura ne ne gaskiya yake a bakinsa kusan gura-gura ai ba zai iya faɗan maganar ba yana da lakana a baki yana da aibi a baki amma kan cewa yana faɗan hujja ce yanzu da qur'ani da sunna to wannan shi ne gaskiya ko da wanda ya fi kowa irance amma ya zo yana ta wani kusancensa na banza da wufi to wannan ƙarya yake yi kawai kawai ko dai ka kawo hujja qur'ani sunna maganar sahabbai al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi to wannan gaskiya ya faɗa ko dole ka taimaki maganar sa an kuma ya dan ya kawo su kibu sun ne ka kyale mishi kayan shi da ayi ka kwatance kake yi kawai kwatance kake yi ya haƙuri mu tashi a wadini ɗin nan kaga shaidan da goma ne yi bacci ne bacci kawo ba zai tashi ba ba kaga yanzu jiki ya da saki da zan tashi ya wasu sunna a kawo jana'is na shekul albani nasiru dini wa sunna shi ne wani littafinsa in dai ana magana sunna bid'a to shi shi kowace kawai shi ne ga an ina maza Allah shi dai ina ga maza Allah amma wani ya ce kuma wai ba ta maza Allah to akwai sai da maza irin wannan shi duk inda duk inda zai wala falsafi shi ba wala hatta wani wasu abubuwa da ke alaka da wasu abu da ba wannan ba shi ba shi bisa wala falsafi kan wannan ba shi a shafa albani shi da koyaushe ina sunna ina ta maza Allah take a amfani da ita ai ba ba wanda kai shi san maza Allah wannan mutum ah wanda ta ba shi da daɗi. Shakku albani ya kawo da hadisin Ummu Sulaim mai tsawo a yake maganar cewa idan da za a sami mutum a masa rasuwa to ko da aka masa rasuwa ko matarsa ce ko mijinta ce ko mijinta ne ko mahaifi ne ko wani ƙani ko wa ko wani wanda dai yake da alaka idan an kaɗai kwana uku ya zama ana ganin ka ba a tun da a tun ba riga daban wando daban ya zama hulan ma ko wani sa rawanin ka sa shi ba wani yanayi ba to wannan babu laifi kana iya haka kwana uku dai haka wannan dai in aka kwana uku kuma ba haramun ne kai wani ake amma da za ka daure da za ka daure ka sa kaya mai kyau kar a ganka wani yanayi a ce kai wannan wani muke damu su ne lafiya lau ban taɓa ganin shi a haka ba to za ka daure ka zama ka dan murje ka nuna ka ba komai ba to wani yafi alkhairi shine ki kawo na hujja da hadisin ummu sulai wanda wato danta ya rasu bata gaya mijinta ba ta bar ta wutar da kanta sannan kuma shi ma dan mijin saboda wata kila ta fahimci yana da gajiya da sauran sosai ta bari ya huta har ma ya kwanta da ita sannan sai ta gaya mishi da aka je manzo Allah manzo sai musu addu'a cewa barakallahu lakuma fi zabir lailatikuma kuma Allah ta'ala ya muku albarka a daren kunan da ya shuɗe sai gashi kuwa nan da nan ubangiji ya karbi addu'a manzo an samu ciki a wannan dare kuma gashi an samu yaro yaro dan usuli irin albarka aka sami Abdullah Abdullah ibn Abi Talha wanda daga baya ya haife ya fa haife yara masu albarka shi kashi mai albarka kuma ya haife yara masu albarka daga cikin yaransa akwai Ishaq ibn ibn Abdullah ibn Abi Talha zakari da su malamin Imam Malik ba ba da yana da daga gare shi ka sai daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin ba yana daga ciki wanda sai wannan hadisin shi ishaq malamin malik ne kuma almajirin anas bin malik ina kuma da dan uwa abdullah kuma da kuma sauran manyan yan uwa da suka yan uwa yan uwan su da suka riga yin jihari da kuma wato iya labarin addini kaga shi addu'a ta bi addu'a dai ya an samu addu'an manzala yau na addu'a saboda me saboda hakurin ummu sulaim saboda hakurin ummu sulaim hakuri da wato na mustahabbi ma ta yi haƙurin na mustahabbi ta yi ba na gwargwadon wajibi ba tunda ta yi irin wannan abin da ta yi mamijinta ai kaga na mustahabbi ne ba wani ake mata wajibi ba da jafa fa qalat min zalika alhamli sai ta sai ta yi nauyi daga wannan ciki din wa kanat ummu sulaimin tusafiru ma'a annabi ta kharju idza kharaja wa da taqulu ma'ahu idza dakhala ummu sulaimin ta kasance tana yin tafiya tafiya tare da manzon Allah tana tafiya tana shiga Madina lokacin da ya shiga Madina ya dawo kenan tana fita Madina duk lokacin da ya fita kamar da kuka sani an rija da mata jihadi ai saboda bukatuwa da ake da su da ake da shi wajen jinya da sauransu to ita tana daga cikin wata take tana fita da manzo Allah ko manzo Allah yana ziyartar ziyartar su ummu sulaim tana da alaka da manzo Allah na jini ba wai ba wai ta fuskar kawai ma musulunci ne kadai ba dan kaka je an ce ya je yana ziyartar ta ko ita ko yar wata kamar da fasika ke cewa to dan me za ta magana yana ziyartar wasu wanda sai ba muharramansa ba to akwai zumunci tsakanin su kai ko idan kaje kaje ce wa'anda suke akwai zumunci idan kaje kawai wajen kozin ɗinka misali ko da ba akwai aure kuma sai a ce wani ce kai ni ban me dalilin zuwa kaga wannan ai in ba mara mutunci ba mai wannan magana wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza waladat in ta haihu fa atuni bis sabi ku zo min da dan magana anan kaga cewa ya kai a zo mace dan bai ce ka a bashi nono ba bai ce kar a mishi kaza ba amma kaga duk su yanda ce daga umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa kana rasulullahi fi safarin wa hiya ma'ahu manzo Allah sai ya zama ya ya tsinta kashi a halin tafiya kuma tana tare da shi da tsawon ciki mai gwaji haƙuri sai ta haihu amma tun da dai ta riga ta sadaukar da rayuwanta baki daga manzon Allah kuma soyayyar da take manzon ya fi soyayyar da take mijinta da ɗanta da maranta baki daya sai ya zama ga yanayin yanayin halitta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim ita Anas ana bawa bane ya da gatan shi wanda ce je kan adabu hidima ya zama kaman bawa ya zama kaman sauban hidima kawai ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata al-madina manzon ya kasance idan ya zo ya dawo madina min safarin daga tafiyarsa la yatruqa turuqan baya karwa muje da dare a turuk shine wato mutum ya shigo da dare ya zo da ya tafiyan dare haka to ba manzon baya karwa muje da dare mace wannan manzon yana yi saboda lai uku dalilin farko saboda na wato ya ba ya ba da dama ya rike sahabbansa kasu shiga gida kai tsaye saboda wannan ya ba matayen su dama idan akwai wani abin da yake ba sa san su gani su kuma matan suna bukatar su yi wannan abin to da baka na kuma suka kayan su to idan ka dawo kuma za ka yi fada shi kenan sai a ba su dama su yajja raka baka karu su malamai suka ce kaga farma iyali wannan ba daidai ne ba in dai ba wai wani ne ke maka laifi kake zaka farma shi ba amma farma iyali haka fawo din nan kawai su ji ka kawai suna suna suna rashin gaskiyar su kawai su ji ka gashi kawai kana kallon su kana cewa ai na kallon wannan ba a cin gore maza Allah saboda bai dan adam ne ko Allah da ya halitta shi kan gayan dan adam ne ke masa sai ya saba mishi in ya je wata ita ƴar kwana kawai sai sai yansa sai dan mutum ko Allah Allah Allah Allah amma da zai je wata ƴar kwana duk ba dan sai dan kuskure kuskure to kaga ba daidai ne kai ka far musu ba abin da ka san ba za su iya yi ba na biyu kuma idan ya zama kasance akwai wani misali tattalin abinci da za a maka to idan ka je kafar musu a daidai lokacin da suke ta kokarin su maka abincin ta kuma ka kosa ka da gajiya duk wanda ya dawo da gajiya yana sai ya huta ya gaji sai ce ai ai ana ta kokarin in maka abincin ne ce biki wani kokari ba ai tuntuni zaki kaza ne a ta bai bai ba bai kaza ba kaga sai ta faɗa amma idan ka ba su dama kaga dai zama sun talar maka da shi kafin ka ƙara su na uku kuma wataƙila da ka zo kana buƙatar wajen kwanciyar ka a gyara shi sannan kuma ita ma ka gyara kanta tana buƙatar ka ce salon za ta yi aski za ta ake hamata da haske gashin gabanta da sauransu wannan kaga duka sai ka ba ta dama in kuma ka far mata kaga duk wannan ba za ta yi wannan ba da duk wani daga cikin dalilin sa manzon yake yin wannan fadana ummul madina sai suka sai suka zama sun zo kusa da madina wa baraba hal maqadu nan da nan sai wato naquda ya kama ta wa ihtamata alaiha abu talha sai abu talha ya zama ya katangu saboda kula da ita wa antalaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da tafiyar sa shi فقال أبو طلحة يا أبو طلحة يا رب يا أبيدي إنك لا تعلم أنه يعجبني أن أخذ مع رسولك كاسن cewa har a cikin zuciyata ina yana ban sha'awa in fita da annabinka idza kharaja bi yayin da ya shiga wa adkhulu ma'ahu kuma wato in shiga da in shiga da bariya da shi idza da kharaja yayin da ya dawo wa qad ihtabastu bima tara kaga wato abin da ya ya tsare ni gashi abin wannan abin da ya tsare ni gashi kana gani gashi abin da ya tsare ni wato kamar yana kuka ma Allah ta'ala ya kawo mishi mafita ko kuma ya karba daga wajensa wannan kusuri wannan gajiya wanda da za a samu na rashin shiga shi da manzon Allah ne fita da shigan su a wajensa ibada ce qala sai Allah ta ce ta qulu ummu sulaim sai ga dan sabo ya ce ummu sulaim ta tana ce maka ya aba talha ya kai abu talha ma ajidu alladhi kuntu ajidu yanzu ba na ji abin da nake ji na na'ura din fanfalaka da haka yana jin wannan magana sai suka cika tafiya kawai shi ba qala sai ce wa daraba hal maqabu hina qadimu suna dawowa madina nan da nan sai wannan na'ura ya dawo ya fara dukan ta fa wala zata gulama sai ta haifa yaro wa qala libniha anas sai ce madanta anas wa qala libniha anas sai ta ce madanta anas ya anas ya kai anas la ba'amu shay'an ta taghdu bihi ila rasulillah ba zai wannan yaron ba zai ci komai ba har sai kai samako da shi zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'athat ma'ahu bi tamaratin ta kuma aika tare da wannan dan wasu ɗan dabilai qala fa bata yabki sai yaron nan ya shiga ita kuka wa bitu mujli'an wato ni kuma na kasance wato na karkatan masa ina kula da shi ina wato lallashi shi ina ticida shi shine mujli'an kaman jana'u lisalmi ko silmi ruwaya wani waya ne ke cewa silmi wata kira'a ta Muhammad fa inda lahu lisalmi ko fa inda lahu lisilmi kan bata lokaci ko muje eh tabata ya biki wa bitu mudlihan alaihi ukalihu hatta asbahtu ina kula da shi har sai da safiya ta yi fazza dauta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai nayi sammako zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burda yana sanye da lalamin wani shi wace ruwa ce eh to eh ai shi da qira'atu yanzu yake yi ko hadan ka hada ka hada hadan ko ko ana dai da saura a tashi za ku yi shawarar da nake ba ku shi hadan idan ba ku yi yanzu kun ga ka taka ilimi yanzu gashi kuna ta yi da yawa to kuma Najeriya ga baki ɗaya kowa a hargitse ke maka da malam yana da wahala mutum ya zama kullum kullum zai zama musamman dai mu yanzu da muka tinkara wasu abubuwa za ku ga mun yi laushi to amma da yake ma dai haddan daga baya muka yi inda kun yi haddan ne wanda tun farkon tun asali mutane suka inda sauran mutane ke yi za ku ga to abin ya fi ya fi tsayuwa ko da ka jawa baka ma baka ma muraja a kana wani karatu za ga abin ya zauna maka ya gani za ga wato abin ya zauna wala ku kyautu ta haddar ku kyautata shi ku kyautata shi muhammadu ko da ke dai kwanaki wani ya kawo hun karanka a dai kyautata kana ce za a tsaya abin da ke gaba rigimar najeriya da ke gaba abin da muke gani inda ba ubangiji ya kawo ya kawo kubutarwa da lafiyantarwa ba to rigimar ya fi na baya to ruwa ya tsaya kafin tun yanzu kawai a huta la kyauta wanda dauta ila rasulullahi wa alaihi burda wa huwa yasimu iblan aw ghanaman mazalla yana yin wasmu yana yin lalas ga raƙumarsa ko kuma tumakansa kadimat alaihi wanda suka gabato zuwa gare shi aka kawo shi saboda bambanta su da wato wanda suke ba nashin ba ba na sadaka ba ba na zakka ba muka ce ana alwasmu nan magana ya hana alwasmu amma kuma gashi gashi anan yana yin alwasmu to wannan da bambanci alwasmu nan da yake yi yana yin alwasmu inda ba na farko ba zai cika dabbobin ba sannan kuma saboda tamizi tamizi a bambanta tsakanin sa da sauran dabbobin mutane wanda yin wannan kuma muhimmi ne ka a rigima a yanzu misali in akwai fenti sai a yi fenti din wannan yayi ko akwai wani rubutu za a yi ko akwai wani abu da a manna musu a jiki to wannan yayi ba sai an wahala su ba amma tunda an babu to na ya halitta sai dai galibin malamai abinda suke faɗa idan idan wato raƙuma ne ake ake ake ake kona ake wani ɗinsu su raƙuma su a wane da ake musu a kunni tumakai da ko raƙuma eh tumakai a kunni ko tumakai su tumakai to a galibin za a yi sai a yi musu inda ba zai musu lahani sosai ba kuma za su zafin sosai ba a ko mu a nan ba zalla ai ya hana a dinga ikara ikara wato akaifa ko kuma wato wani ko wani aska ga jikin dan adam da zasu zane amma ga shi kaga ya halatta a iya fasa ma yarinya wannan kayan adanta ne na kunni fashin kunni da ake mata ana iya yi sannan ka wannan shi ma yana daga cikin abin da kamar ya zama ya halatta ana iya zuwa kamar tumakai a musu alama a kunnin su ko da da wuta ne wani babu lifi ana shi kuma sauran dabbobi a galibi wajajen wato kafafuwa su ake zuwa ana tagi shi ma ba wai a musu kwaya-kwaya ba in za ga wani ya musu kwaya-kwaya haka kamar jakai da sauransu za ga wasu yi a duwawu da wasu a kaza wasu a kaza da a musu kwaya da an kuma a musu jiki kaga da za ka zo yana shan wahala ko rana tana mishi za ga idan ka taɓa wurin yana jin zafi yanzu duk ba ku tashi da dabbobi irin wannan ba amma dai amma dai haka abin ke faruwa wani lokaci za ka wuri ya mun mushi ciwo ba yau lokaci ka dan tashi daga lokaci zuwa lokaci ya zama kamar wani madubu ko wani abu ta yi wannan ba daidai ne ba galibi a samu wani waje da in aka riga aka ya riga gaba ko tabawa aka yi ko faɗi a wurin ba zai ji ba sai a ɗanyi alama a wajen alamar cewa na waye ne ko alamar na sadaka ne ko alamar cewa na gari kaza ne to wannan shi kenan idan kuma za ake sama wani abu da zai zama madadi to ka zama ya fi alkhairi amma duk wanda ba wannan ba to wannan kuma haramu ne a zo a mutu alwasu a zo a ya ta mushi azaba da wuta ana ɗaukar abuwa a ɗaɗɗana mushi a jiki wani haramun ne يسم ابن او غنما قدمت عليه فلما نظر اليه لوقت ده يكلا انس ان قال لانس يتي اولدت بنت ملحان ارم ملحان انت هايهو ne ta sauka قال نعم سيتي ايه فقال سيتي رويدك سيتي دان دان تاي تاك دان مهلن شي رويدك افرغ لك zan zo in zama babu abin da zan yi sai kawai hidimanka shi ufrika laka nafsi bayan na ɗaga abin da nake yin nan yanzu zan zo kowa babu abin da zan yi sai wajen ka baki in farraje kai na zama faraga ta kawai taka ce to wannan shi ne sai mu tashi hadisi na gaba shida ta gaba ya wasu ne ya wasu na kuma bilbida na الشيخ المجدد عثمان بن فودي البدع في الوضوء ibn fodi ya yi mana magana kan sunnar alula yanzu kuma zai magana bidoyi da mutane suka kawo a cikin babin alula din wa amma ma hadafa hun nasu amma abinda mutane suka kirkiro fi hadal babi a wannan babi huwa babul wudu'i shine babin alula min al bid'i shaytaniya na bidoyin shaytan فمن ذلك daga ciki akwai kasata sabbil ma'i yawaita zuba ruwa a alal udui da gaba mutum ya dinga balla da ruwa yana zuba yana kwararawa kamar yana wanka zai ya dinga balla da ruwa ka san ba ka sanin ba ka sanin ba ka sanin wato amfani ruwa sai in kaje inda babu ruwa yanzu sun mutane larabawa da su ruwa sai an shawo ya ce ake ɗibo ruwan ba wasu kana kana fataka da ruwa ai su wannan sai su ba ci zai mu ba nan inda babu ruwa misali a nan Kano na ne aka ce babu ruwa ba kurna ko kurna to yan kurna kawai ku zo su ga kawai kana kana fata kana ruwa a ɗorayi nan nan kai kana samun goma na ƙasa a ga wannan ba za su ji daɗi ba akwai makwacin mu shi da ya ji bohon na zuba ba a iya ko da shi na ta bangaren bai hau ba shi ba a iya haƙuri wala shi ya zo ya kashe shi shi ba ya so kuma wallahi gaskiyar shi ne gaskiyar shi ne saboda in aka fara halar wanda za ka ji ko ya ko rabin boki da ba kake yi da ba wani lokaci da suna da to shi irin wannan ka dauka ka je kai ta kwararawa a jikin kana anna da shi to wannan ba daidai ne ba daga cikin sunna na Allah shine tayatul ba'i ala al-udwi karancin ruwa da gaba kai iya abu da zai ishe ka ba wa shafawa ba amma da iya abu da zai ishe ka kar ka kara yin bannan ruwa huwa bid'atun muharramatu ijma'a wannan bid'a ce muharrama ijma'in malamai liman ya'taqidu anna zalika dinun qayyim ga wanda yake riya cewa wannan addini ne mai kakki wa kamalu kuma kamala ne min fi'li daga cikin wato aikin da yake yi bira'il min fi'li bira'il fasid saboda yana ganin kamala ne aikin da yake yi da ra'ayin sa fatacce wa illa ko ba haka ba kawai yana ganin kawai yana jin yana son ya banna da ruwan ne kawai ya ga bari ya banna da ruwan sabida atin makaruwa to wani bid'a ce makaruhiya kamata kadan makamai da ya gabata fi babu musul babun wanka wa fi risala ya zo a ce a risala وقلة الماء ذكرن شروة مع إحكام الغسل تعالى وتكيوتة وانكا وانكا وانكي وادم سنة ونو سنة تي وتكيوتة وانكي وابا ما كما كان شروة كم تي نغا فتاكا روا والصرف فيه ين فتاكا أنال روا غلو ونو تبوار إليني وبدعة كما وانا بدعة وقال أحمد زروق أحمد زروق يا فلا في عمة المريد الصادق يعني لمن يرى ذلك دينا قيما قوان ديكي غنوة نوع ديني نيمي كيكي wa kamala min fi'li kuma kamala daga cikin aikin sa aikin sa da yake kamar wato shi ya tsara wanda bai yi ba yana ganin shi shi da ya fasa kada wato ya tsara wanda bai yi ba to ne bid'a ce muharrama in kuma yana ganin bai tsara ba amma dai yana bukatar ya amfani da ruwan da aka yi dinga fasa kada ruwan saboda kawai yana jin dadin wasa da ruwa shi shi dan shi dan ruwa ne shi to yanzu shi wannan a bid'a ce makaruhiya inji shi inji shi malam wa min dalika daga haka daga ciki kuma الزيادة على الثلاث قاري أكون وانكي وابدا أكو يا يم الولا وهو بدعة محرمة أو مكروهة وانا بدعة تكون محرمة أو مكروهية حديثي نتي يا تبتا حديثي نه الأصح أنه حديث حسن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده cewa duk wanda ya yi ƙari akan akan wato wankewa hudu wankewa uku afwan to lalle ya muna da ya yi zalunci ya ƙetare iyaka kuma wato bai kyauta ba to wannan hadisi hadisi ne tabbatacce akwai taunawa dai amma da hadisi ne tabbatacce shi da kulasan maganar malamai shi ne ce muku da karin idan mutum ya kara tunda na farko mashru'i ne na biyu mashru'i na uku mashru'i ne na hudu shi ne ba mashru'i ba to shi wanda ba mashru'i ba shine bid'a to bid'a kuma shi ita ce ita ce ba za a karba masa ba wannan ita bid'a da ma ba wai asalin alulan ba tunda ita alula na farko da na biyu da na uku duk wannan duk wannan daban-daban suke ba su da alaka da wai sukutun ba sukutun ne irin sallah ba an gane ko وفي صحيح البخاري يضع في صحيح البخاري في ترجمة كتاب الوضوء الترجمة لو دينا الاتفاق الأولى كتاب الوضوء دي قال أبو عبد الله إن ترجم عليه أنا بغير عنواني من أكي أجي فرقم بابي كمان البدع في الوضوء وأنا كمان ترجمة إلى بابه قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء النبي يا بين شوى فرض الله شيني مرة مرة كيسو إيدي وتوضأ أيضا مرتين مرتين kuma ya bayyana cewa ya taɓa yin Allah sau biyu biyu wa talatan kuma sau uku sau uku uku wa lam yazid ala thalathi amma bai ƙara abin da ya fi uku ba wa kariha ahlul ilmi al-israf fihi wa kariha ahlul ilmi al-israf fihi malamai sun ki mutum ya dinga yin banna da ruwa wajen wanke gabobinsa da alula wa ai jawizu fi fi'lan nabi ko mutum ya ketara ko su ketara wato aikin manzon Allah wa fi muftasar khalil ya zo a cikin muftasar khalil wa hal shukran raji'atu autum autum na'u shin makaruhi ne mutum ya wanke hudu ko ko haramun ne an hana shi ne ba khilafun wannan sabani ne wannan shine shine shine wato usulubin mai muktasar shi in ya kaji ya ce wa har kaza har kaza sai ya ga maka to kai ya bar maka kaje ka bincika ka kar idan mu tashi wane ne kuma to ashifa bi ta'rifi huquq al-mustafa na al-qadi iyad na al-qadi iyad alƙazi ya faɗi ya yi maganar cewa wato tambayarsa aka yi ya rubuta wannan littafi duk da girman sha'anin abin da gani da yake cewa ba zai iya kawo wata magana wadda ke jami'a mani'a kafiya shafiya a maganar tasa za ta warkar akan kadarin manzo Allah ba duk maganar da zai kawo zai bar wasu abubuwa da zai yi saura da ba tunda dai an tambaye shi ne game da ilimi to ba zai iya boyewa ba dole sai ya bayyana wasu daga cin abin da abin da zai yi a faɗa sai ya kawo hadisin masu ila an ilmin fa katamahu aljamahu Allah bil jam min nar yawm al qiyamah duk wanda aka tambaye shi ilimi ya koyi al'adi ya san abin da zai iya bayarwa ko yaya ne to bangi zai mushi linzami da shi zai mushi linzami na wuta na tashar kiyama to sai ce fa badartu ila nukatin safira sai dai gaggawa zuwa ga wato in fito da duk wasu wato da kayakul ashiyan annukar shine wasu abubuwa masu zurfi masu ilmuka masu zurfi masu kuma amma a takaice safira wacce za ta za su yayi an wani garab za su yaye fuskan wato abin nema abin da ake nema din makasudin da yasa aka rubuta aka ce ana son in wannan rubutun to wannan makasudin sai sai na ga to me ya wannan yaye rabulan wannan makasudin to shine sai ne gaggawa zuwa ga iyaye wannan labulayyan wannan wannan makasudi din yana haka ce safira na ku nan duk safira ko a ruwayan kausha a nuskan kausha yace musfira muaddiyan min muaddiyan lil haqq al muftarad min dalika muaddiyan ina mai halin wato bayar da hakki da ke kaina wanda aka Allah ya wajabta min min dalika daga wato shi wannan abin da ka nema na faɗi hakkin manzon Allah da kuma girmansa ikhtalastuha ikhtalastuha na wato na na wato fincino abin na wannan littafi da na fincino daga cikin hakkin manzon Allah ikhtalastuha shine wato kamar kaɗan ne ya ɗauko kenan shine ikhtilas kamar ka fincina abu ka fusge shi ikhtalastuha ala isti'jali na fincino dan abin da na fincino a gaggauce limal mar'u saboda abin da shi mutumin yake bisanadihi wato yake asarat shine kamar wato yake gabansa abinda yake gabansa abinda yake gabansa yake kusa da shi ko yake fuskantar shi min shugul badni na wato yanayin aikin jiki aikin da yake wahala da jiki wanda zai sanya kuma zai iya yin wani aiki na wajibi irin wannan ba shine shugul badni abin da zai shagatar da jiki wal da kuma da abin da zai shagatar da yanayin yanayin wato hankali duk ya ya sanya ba zan iya yin abin da kake so baki ɗaya ba to amma dai gashi na zo da wasu allukat kawai na zo da wasu abubuwa masu na faɗakarwa masu zurfi wanda idan ka bi su insha Allah zai zama ya warkar da kai koda ba duka ba shughul badani kamar aiki na na neman neman abin hannu shughul bali shine duk wasu abubuwa da zai dame ka ko ba bayan shi lamarin ilimi din eh, kamar wasu abubuwa na neman na alƙalanci da shi yake misali shi ga yana alƙalanci husuma da mutane da sauransu lima kuli da abin da aka rataya masa min makali da na matsayika da aka bashi makali da na mihina na matsayika da aka bashi wanda jarabawa ce kuma jarabawa ce ubangiji da jarabce shi da wasu- da matsayi in kaga Allah ya baka matsayi wani jarabawa ce ala tibtuliya biha wanda ubangiji ya jarabce shi da na matsayika din wanda kuma dole sai ya bada shi kamar shine alƙalanci da yake yi fakarar ta shigalu an kulle fardin wannan alƙalanci da aka bashi saura kiris ko wannan matsayi da aka bashi saura kiris wannan su shagatar da shi daga dukkan wani farali wa nafil da nafila wata rudu ko kuma ta mai shaida jikin wannan bawan Allah shi kenan ba da hussein ta kauyi ma da yanda can ubangiji ya mashi halitta mafi miƙewar halitta ila asfali sufilin zuwa ga mafi rigajjen halitta kuma wato har ya zama wannan abin ya mai da shi kasa ya sunkuya ya ya zama mai rauni wannan shi na kaushe kace husnul taqwimi na bi tsammanin husnul taqwimi wannan shi wannan nabi ya kawo husn din ya fi kyau wannan wannan ko shi ya zo a qur'ani ba wannan ya ne ya take ya take eh wala kada fi ahsan taqwi fi ahsan taqwi kaga wannan shine abin da yazo ahsan taqwi shi ne husnul taqwim din kuma kaga yin muqabala shi da asfalis sufli kuma shi da asfalis safilina so kaga ya fi daidai walau arada Allahu bil insani to da ina ma a ce ubangiji ya nufa inda ubangiji ya nufaci mutum da alkhairi da ja'ala shughlahu wa hammahu kullahu fima yuhmadu gadan da ce ubangiji ya sanya duk wani damun makinsa duk wani shagulgula da aikin sa da abin da ya dame shi a abin da za a yabe shi ne gobe lahira saboda shi wato ya zama kawai dan akan ilimi yake da kuma ilma ga ilimin ba wai kan alƙalancin nan ba alƙalanci wani yana yana cinye ilimi malamu a sashen farfesa dr najib yana yana muwa muna koka masa gaskiya muna koka masa yanda yana da baiwa kwarai da gaske Allah ta mishi baiwa sosai To amma yanayin da ya rike ya zauna a harkar jami'a jami'a ba ta barin komi sai ta tsotse ka baki ɗaya ta kan tsotse ka kuma ya can gaba kana son ka huta ta kan tsotse sai ce ce ka je ka taya lokacin shekarun ka yayi duk da aikin gwamnati ma ai haka yake to jami'a tana da ta- ta- ta da irin wannan sharrin to duk wani an samu wani matsayi a bashi duk an samu wani matsayi a bashi har ma yana cewa wai ba mu sauran mutane ne a bashi wannan wu- me ya amfanin nan kawai kuna yi da mutum ku samu matsayi biyar ku bashi ga wasu na nan redundant ba sa koyi za su iya aiki ko irin nashi wataƙila ba an aka yi division of labor separation of duties za a yi aiki fiye da haka fiye da haka to baya son wani abu kuma muna ƙorafi muna mushi ƙorafi cewa yanda ake jin abo- abokansa a cikin garin Kano suna wa'azi wanda mun san ma shi ya fi su shi wa'azin shi ba baya koyarwa sosai irin yadda su suke koyarwa to shi kansa wani abu ya dage shi ya ce wannan yana kashe al'aqal yana kashe tunani yana kashe tunani ƙwaƙwalwa yana kashe mishi wato yanayin abubuwan shi na tun- na na- na kace kansa wannan shine misalin abin da shi alqadi ya ana yake faɗi da kuma gaskiyar magana ah, ah, haka din ne yawan shiga irin wannan yanzu haka kamar malamai wanda suke so ake malamai na al'umma ake suke na sauraron sulhu na aure ka za ka gane dai duk kai ne sulhu ma- ma- ma- ma'auratan ɗorayi za ka mu- ka da musu aikin aikin ka keyan sulhu ai ba za ka katu ba Wa- wata rigimar ma in suka gaya maka sai kai kwana biyar kana neman mata neman mata mafita kaga wannan shi abin da ya faɗa ke da shuguri balidin ai duk tannin ka ya tabbatar kuma amma kaga shi yasa malamai da yawa irin wannan irin waɗannan matsayika suke gudu suke guje mishi shine ke cewa inda ubangiji ya nabata mutum da alkhairi tsantsa ba da alkhairi da akwai jarabawa ba shi abin da yake magana kenan alkhairi tsantsa ba alkhairi da akwai jarabawa ba to da sai ya sanya duk wani abin da ya dame shi da duk wani aikin da zai yi fi ma yuhmadu qadan ashe abin da ubangiji zai yabe shi ne gobe kiyama wala yuzammu mahallu kuma ba za a zo daga baya a kushe masa mahallinsa da ya tsinci kansa a wurin ba yace yace cikin su kaga falita tamma saboda ita kiyama lahira babu komai a can wajen ai tamma shi da hunaka siwa nadratan na'im face wato ni'ima ta dindindin nadratan na'im haka yazo da shi amma a can nuska ta kauce hadratan na'im ni'ima mahalarciya to wannan cewa zai iya dauka kuma hadratan na'im ni'ima mahalarciya ko kuma nadratan na'im zai iya dauka aw azabil jahim ko kuma azaba wacce ke wacce take me me me me radadi na ji kiyama babu komai a kiyama sai waɗannan abubuwa guda biyu to kaga mutum ya zama ya kyautata rayuwarsa zuwa ga abin da zai zama shi yana cikin nazarin na'in to ya fi alkhairi a wajensa shi ne alkhairi dan za to idan ko ya samu ya tsinci kansa irin wani yanayi da kawai zai tsinkari alkhairi ne tsantsa wala kana alaihi bi khuwaisati da ya zama abin da ya fi alkhairi shine shi ya damu da kan kansa abin da ya shafi shi daya sai kuma abin da ya shafi abin da ya dawo ubangijinsa ba abin da ya shafi al'umma ba kakka zo kawo mu lamarin aure ko lamarin alƙalanci ko lamarin husuman ku ko wala ci filinka zo muku husuma zo muku wato alƙalanci kakka mun wannan kamar da in damu da khuwaisa na kaina abin da ya da wato ruwan abin da yake keɓance ni ya keɓance addini ya kai tsaye wasu kazi mahujatihi da kuma abin da zai kawo masa duk zai sa wato ya tsetar da mahuja mahuja shi ne ruhihi ruhinsa abin da zai tsetar da ruhinsa wa amalin salihin ya sazidu kuma ya damu da wani aiki na gari da zai ta karawa saboda kara matsayi wajen ubangiji wa ilmin nafi kuma ya damu da wani ilimi mai amfani yufidu da zai amfanar da shi zai amfana da shi au ya safidu ko zai amfana jabara Allah ta'ala sada qulubina ko kace sadara qulubina na fi tsammanin sada din ne tunda yayi magana mai cewa wato ubangiji ya daura wato ya kara ya dora wato karewar zuciyar mu kaga duk abin da ya kare ya dora shi ake yi a miƙar da shi ko shi jabara Allah ta'ala sada qulubina ubangiji ya wato miƙar da wato karkacewa da kuma karewar zuciyar mu ya bauɗewar zuciyar mu to ubangiji ya miƙar da shi wa ghafara azima dhunubina ubangiji ya gafarta girman zalumin mu وجعل جميع استعدادنا لمعادنا كما ubangiji ya sanya wato duk wato kintsin mu idan muna yin kintsi ne zuwa ga makoman mu lahira wa tawaffura dawa'ila kuma ubangiji ya sanya duk wani dawa'i dawa'i shine albawa'i duk wasu abubuwa da suke sa kai wani abu to duk wani abu da ke sa kai wani abu kamar tun daga niyyanka to ubangiji ya sanya wannan abubuwa da ke cikin niyyanka da makasudinka inantansa samuwarsa samuwar wannan niyyan taka da duk wani dawa'i da wani abu da ta kai wani abu da ya zama fi ma yanjina a cikin abin da zai tsetar da mu ne wai yuqarribuna kuma zai kusanta mu ilahi zuwa ga Allah zulfa kusantarwa wannan zulfa shine qurba din wai yu'dina kuma zai rabotar da mu bi mannihi da ni'imarsa wa rahmati da rahamarsa zuwa ga Allah ta'ala wani ma na wajta qaribahu kuma ya sanya wato wani ma na wajta kuma duk da saboda niyyar da nayi na in kusanto maka da abin da ka nema wadda ratu tabibahu da kuma nufara da nayi na cewa lallai ina son in yi tadarruji in bi daki daki wajen yi maka babi babin wannan wannan littafi da ratu ne tadarruj wani ma wadda ratu tabibahu kuma na bi daki daki wajen yi maka babi babin littafin nan wa ma hati ta'sila kuma na shimfiɗa maka wato tussa na abin da maka bayani a wannan littafi wa khallasu tafsilahu kuma wato na tsantsanta maka daki dakin bayanin sa wanda haitu kuma na wato kirdadi na nufaci hasrahu tsantsan bayanin sa da kuma wato tsagoran bayanin sa shine hasrahu wa tahsilahu da kuma sa maka da wannan littafi saboda wannan dalilin tarjamtuhu sai na yi littafin take bishifa da ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa wajen sanar da kai hakokin annabi zaɓaɓɓe Mustapha an fahimci magana ta nan me ma'anar afsadat a larabci kamar a ce na annabi sanadil kalami fihi a yawan larabci ne ko afsadat daga afsadat daga afsadat ne wato kamar kamar kamar katanga haka to da abin da ke ya zama ya yi maka katanga yana tankaran ka ne to idan ka ce ana bi sadadin kalami fihi ni ina wato gaban magana a kansa wato kamar kana katin kubalata kalami kubalata kalami fihi na tinkare magana da a kansa shine sanad din auren an gane eh kamar me kace kai a wannan ai wannan shine aljabru da gashi da muka bada a sanad fa nace a sanad shine dama shine wato ya sujuda anka sujuda kusan wani lokaci yana zama lafiya zama muta'addi ya danganta amma da as-sadad shine wani abu da zaka tashi kamar ka tanga haka to in ka ce waqtalaswa ala isti'jal liman mar'u bi sanadihi as-sanad shine wato ya zama kamar abin da ke kusa da kai ke fuskantar ka ana bi sanadil kalami fihi ni ina kan ake magana a kansa wato kana magana cewa yayin da kai da zaka yi maganar akan wannan abin to shi ke gabanka a kansa za ka yi magana kun fahimci magana ba ka fahimta ba ba kawai da bai da muktar sa shi a sanad bi sanadihi ai daga katanga ne ba katanga ba fuskantar ka yake ba katanga duk abin da kace ya maka katanga to ai ka abin kaɗan da ka je wajen waninsa shi ke gabanka ba shi ke gabanka ba to idan ka ce ana bisarin kalami fi hazal amri ni ina magana ne akan wannan al'amari tukuna wato kana magana cewa maganar da za ka yi akan shi maganar shi ne zai gabaci wani abu da biyu gabaninsa abu kun fahimci maganar to wala kai kaga kace bisarin da kaga kana magana ta afu ne da idari da sauransu jinsi to sai mu sai mu tashi ana abin nan za mu tashi wane ne to a shama'il al-muhammadiyya wannan shama'il akwai wanda ya ce a sake bayanin wannan wajen shi tabiya ma muka wannan so ina ganin yadda ma sai mu sai mu wannan a shama'il muhammadiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sawara at-tirmidhi hadisi na biyar ko يتي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن مهر بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شطن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله waɗannan sai duk ko rubuta shi jiya sai dai su masu bi kawai musu dan abu da zai samu na faɗi cewa Muhammad bin Ismail shine na da Muhammad bin Ismail al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Barzizba Abu Abdullah al-Bukhari shine malamin sa anan shine Muhammad ibn Ismail al-Bukhari ya da cikin manyan malamai na na Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi البخاري كتوا حدثنا أبو نعيم يفريش الكنية أبو نعيم سنة الفضل ابن دكين الفضل ابن دكين يعني بتشم مالمي من يا مالمي إمام محمد والذي اسمه البخاري طالب سوا سكريسكي سبيا ورا يوا سنة الفضل ابن دكين يعني بتشم من يا مالمي الفضل ابن دكين الفضل ابن دكين بشير اللي في مكو شين يحيى بن معين يجي yaje wajensa yana da wasu hadisai duk ya kawo musu hadisai sai dan gilma wasu hadisin da ba nashi ba in ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo zai ce eh wannan hadisi na ne sai ya kawo wani hadisi ne ce a kai wannan ba ba hadisi na ba raya ta bace amma ba shi ba shi ke karanta ba wata kana mutum Ahmad ibn Khaita ba a Ahmad ibn Mansur ar-Ramadi shi ke karantawa to ya zo ya zo sai banda ba da ba da bane to shi shi ya ibn Ma'in yana zaune shi da da ban za su yi katin tudu ake samu malaman ko wani dan su wani dan dakali haka sai su zauna inda inda ko dubu arba'in ne suka zo suka ba za su iya ganin su a salata ba to sai zama ɗaliban suna kasa wanda zai karatu da dan kusa da malamin shi ma kuma akwai akwai wato masu imla'i wanda in ya faɗa ba speaker zai zai faɗa ba na gaba zai faɗa ba na gaba zai faɗa ba na gaba sai ya ƙara faɗa amma da yace حدثنا محمد بن اسماعيل سيقول حدث قال حدث حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو haka haka ita ita ita abin da in ka zo kuma ba ba kai ba za ka zo ka karanta in tafi ne babu ba za ka zo ka ce wai kai haddasana ba yanzu misali ni ne tirmidhi kai kai za ka karanta littafin ba za ka zo ka ce wai haddasana muhammad sai ka ce ya baka in na baka izini karanta sai ka ce haddathaka muhammad bin isma'il haka za ka karanta shi shi ko sai ce qala hadathana wa wani wani sai aka bari sai da aka aka ji to shi da yanzu yana kanta mishi hadisin sai yana da mishi dan gabadi yace ba nashi bane aka eh aka biyu aka yace kai wannan akwai akwai makirci a wannan babi akwai makirci da yaji wajen ce to kai dai yaro ne karimi amma bin musu kai yaro ne karimi zai ya kai da kai malamin ka wannan shakkiyancin kai kuma imam ahmad kai ta kawo ka da bari ka malamin ka wannan abun ba kai an san ka ka duba shi da aka bai imam ahmad sai ya ce wannan shakken ka daga wajen kai fito ya kalli ya haibin ma'i to shine sai ya mushi kafa ya mushi ya mushi ya mushi ta yan Chinese a ce da ya da ya tokare shi sai da ya fado shi kuma sai ki cewa to ai ni wannan tokarin da zan ba ni ya ba fun ko biyu saboda na yarda cewa fa kada aiqantu anna shaykha sabtun na yarda cewa malamin yanzu tabbatacce ne to shi shi ne abu nu'aym al-fadl ibn dukai sai imam al-bukhari sai riske shi قال حدثنا المسعودي مسعودي شيني عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الكوفي mun ce ya su kurkuce sai dai abu abu nu'ayn ya riske shi lokacin da bai su kurkucen ba ya su kurkuce shekara ɗari da hamsin da hudu bayan hijira zuwa shekara ɗari da sittin shekara shida ya yi a su kurkuce hadisi da ba su da inganci to daga cikin wanda suka riwaya suka yi riwaya daga wajensa lokacin da yake gari a garar shine abu nu'aym yana ciki sadaka wannan hadisin ya sha عن عثمان بن مسلم ده عثمان بن مسلم ولا شيء صدوق ولا صدوق لي حديث يلامي كده يلامي حديثي حسن بن عثمان بن مسلم شيء حديثي شيء mai rauni shi ke rinjaye masu ƙarfin in aka sami mai rauni duk da misali shi mai rauni ne a nan ya zama hadisi mai rauni saboda mai saboda mai rauni ko da duk zaragowa a mutattu ne kamar malik ne malik ya ruwaya daga ibn abin mukhariq ya ruwaya kuma daga daga daga daga misali Anas bin Malik daga manzala kaga Malik ga shi amdace ga wata amdace amma ya ibn Abdul Muharib ibn Abdul Muharib shi kuma shi kuma mai rauni ne kaga shi kenan da ziyarar ya sai Malik duka to wannan shi abin da ake magana عن نافع daga نافع بن جبير بن مطعم شيما ثقاني امنتشي daga cikin manyan tabi'ai min min ajillati tabi'i an ali bin abi talib daga ali bin abi talib shadi kawai zamu yi wannan muka alƙawaranta lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam bil tawili wala bil qasidi manzon Allah bai tsawo ne ba wala bil qasidi kuma ba shi ba wai dan duku shi ne haka yake za ka za ka zama dan kyaf din nan ba manzon Allah baina baina ne rab'atun min min rijal amma dai ya bi kusa ka ce mishi kuma bai tsawo akwai wanda tsakatsakiyar sa ya bi kusa da gajeri akwai da kuma tsakatsakiyar sa ya bi kusa da dogo to manzon Allah shi in ya shiga cikin masu tsawo to za ka ce mishi kuma gajeri ne ba in kuma ya shiga cikin wadanni wanda ba su tsawo al'umma da ba su tsawo wanda su inda da kurkusai ne to su ba su za a ga shi magana shi mai tsawo ne to wannan shine ram'atun darjada shaknul kaffain wal qadamain ay ghalibul qadamain kaffain wal qadamain ghalib al ghilba yana nufin kaushi da karfi a wannan ya tsara da hadisin Anas bin Malik da yake yake cewa shi bai taba taba hannu ko tafin hannu wanda yake ya fi alhariri taushi ya fi ya fi dibaji ba irin hannun manzo Allah wannan ya tsara da shi kuma wannan hadisi wannan hadisi ya fi wannan inganci da aka malamai wajen fasara suka ce fasara abinda ake magana alghilma ta fuskan kwayewa ba ta fuskan taushi din ba ta fuskan duk inda ya shiga kawai dai ya sha wuya kawai a same shi matsala ya zama jikin sa ya zama ya yi suntun suntun to jikin matsala ba aka yi ta ba ban jikin matsala yana jurau ne yana jure mawuya ba in ya shiga ya dawo ba za ka same shi ma ya kumbura ba da ya je ta buka ya dawo mai yawan ciwon kai ba shi sai da sauran sabbin ba su yi ba su ba shi kawai hutawa ya yi da aiki a arabul bashiri abin da ke bijo da adam zai iya huta ya gaji ya huta amma daga nan ya tashi jikinsa kuma da sauran karfinsa shi ne shatrul kaffai ne ba wai da zarar ya shiga wani wuri ya shiga wani wani tudu ko gangari sai ya kwalbe ba jikinsa ya kwalbe baki daya ko za ka wanda saboda tsaba jin daɗi da za ka rike shi ka jijjiga ka jijjiga ka jijjiga ka jijjiga ka jijjiga kawai za ka sai ka fata da fo tsaba shan isi za ka shi ka tsada jikinsa ba irin wannan bane ba shi ba irin ba irin ba irin jikinsa haka bai shi shi ko wala ta to wannan jikinsa da karfi shi shi shafi al kaffain wal qadamain wannan shi ne fasal da malamai suka yi bi tawon fasal da akai dakhalu ar-ra's mazala mutum ne mai yalwan kai wasi'u ar-ra's ba wai kasan kai ba kasan kai muka ce wannan ba ba yabo ne ba amma mazala ba kansa ko ba kife ke ba yadda kai garaba atun da rijali wani tsawon sa to kansa yana da yalwa amma ko bai rinjaye jikinsa ba ya dace da jikinsa bahamul karadis karare fasara duka guda biyu wanda duka fasara ne kuma su yi iya zuwa ga abu daya fasaran farko shi ne ru'usu da iba kan kowane kashi to kuma kan kowane kashi za ka samu kuma waje ne da yake nama da ya cika a wurin ai wasu ka ce kuma magamar kashi magamar kashi magamar kashi duk inda za ka samu magamar kashi za ka samu shi ma wajen ya yi kauri to wannan abin da suke faɗa shi ne mutakal ababai ne ko kuma ru'usu da iba ina ru'usu da iba din wannan abin da ake faɗa wannan saboda kamar shi mazala jarumi ne a jikinsa mazala wato yana da kanji mazala wato gwiwansa ba kamar sullayen kara ne ba a gwiwansa za ka sa shura dule sosai wanda in aka shiga ko faɗa ake yi da zai wa mutum kafa ta mutum zai ji in ya rike da hannun mutum zai ji alama yalle a rike shi jarumi ya rike shi kirjinsa ya rike kirji ne haka wanda yake a na jarin na jarumai cikin sa ba wai timbi ne haka wanda za a gansa ya saki ya saka baki ɗaya ba wannan amma baiwa ce ba wai dan ina ina cewa wannan Allah ya bashi wannan ba kamar a ai wasan ma Allah ya bashi wannan ba Allah ya dan musulman wani ya bashi wannan baiwan ba shi yana siriri ne kuma kafansa siriri ya ce haka hasala masa dariya ba abokan sadiku shi ma jikinsa dan tacci ne haka har ma ya sa kaya za ka ga wani lokaci kayan yana zame mashi to kaga kaga saban sun shi umar umar kuma sun shuru ne sai dai shi umar kuma yana sai yana sai ko kuma to wannan kaga duk wannan wani wani abu ne da wanda yake shi dai ubangiji ya zabe shi a halittarsa tawilul masruba gashin gashin kirjinsa yana da yana da tsawo daga wato kirjinsa har zuwa wajen cibiyarsa amma ba wai masu yawa ba in ji malamai kuma wanda yake shi da kansa in ka zai kara maka ado a jikin nasa ya kyau gashi in ya zama ga fata ta yi kyau kuma gashin ta ya kwanta za ka ga wurin ya yi kyau to haka gashin magana gashin kirjinsa yake idan mata idan magana ya tafiya ta kafa yana ta tunkudawa ne yana yin sauri ta kafa ta tunkudawa na ta dafu'an yana cikin kudawa yana wato karkatawa wajen tafiya da sauri ka annan mai hadu kai ka ce yana sakowa ne min sababin daga wani waje wanda yake da tudu as-sabab shine wato al-makan as-sababul munhadith ila an-nuzul wanda wani wuri ne tudu wanda zai sauka zuwa magangara to wannan shine wato as-sabab to zalla in yana tafiya saboda tsaba saurin sa kamar daga wani tudu ne yake gangarawa zuwa san magangaran sa za ga kamar yana kamar yana wani fufuciya kamar yana sassafa amma ba sassafa yake ba yayin da in mutum bai da sauri to ba zai iya bin sa ba zai dinga masa yayi a baya lam ara qablahu ban taba ganin wani mutumi gabanin sa ba wala wa'adahu mithlahu ko wani irin sa ba a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Ali ibn Abi Talib yake faɗa wannan wannan kuma shi ne shi da wani wani mumuni zai faɗa amma ba kuma mutum zai shiga gaban Allah da wasu abubuwa ba yace bai taba gani ba ko ko gaban sa ko bayan sa irin manzo Allah wannan kuma shi kenan kaga ya faɗa abin da yake shine hakkin sa to wanda kuma hadisin da ya faɗa shi na hadisi hadisin Sufyan ibn Waki bayani akan Sufyan ibn Waki ya rabata qala ta hadathana abi abi baba na bani hadisi baban shi ne Waki ibn Jarrah ibn Malih ar-Ru'asi ahfaz aqlanihi a cikin mafi a cikin tsarikun ba wanda yake shahada kuma tsarikun da ma ta na bala'i na ce na bala'i saboda ku fahimci Sufyan ibn Uyayna baya bada hadisi da littafi mashi to tsabar haddansa Abdurrahman ibn Mahdi da Yahya al-Qattan kusan babu mutane irinsu a lokacinsu a bayansu ma ba a samu wasu irinsu ba sai irinsu imamu ahmad to amma duk da haka duk da hadda irin waɗannan mutane manya aka ce shi wake ya haddasa ta fita shi wannan kamar shi haddasa shi kuma haddasa ce ta fitinadiyar hadda kuma ya rasu ɗaya casa'in da bakwai bayan hijira su kuma Sufyan ibn Uyayna ya hayar Qattan su da Abdurrahman ibn Mahdi ya rasu sun rasu ɗaya casa'in da takwas bayan hijira su Imam Ahmad ɗalibansu suna wajen abdurrazak a sana'ani suna wajen su suka ji labarin rasuwan maki suka ji labarin kuma rasuwan rasuwan su yahya al-qaffan abdurrahman sana'ani bai kai su hadda ba saboda haka su ma shi imam abin suka jinkita zuwa wajen shi haka ake yi haka ake ake ake da umma da bai in ka ga da su je ba to da zai zamu ya mutu sun mutu da sai ka mu sirke su ba za ga akwai wasu malamai da yawa imam Ahmad bai riske su bane saboda lokacin da za a tafiyan ko dai na yi dafi ba ta mishi izini ya tafi ba sai zama su yayin ba'in sun riske shi su ibn abi shayba su riske su malamai da shi ma wani riske su ba zai da su sawo insa ne kuma ko kuma bai samu ya je ya shiga garin ba kamar ba tsammanin imam ahmad ya shiga masar ban taba ganin yana ruwaya kai tsaye daga wani dan misar ba sai ahmad bin salih kawai amma ahmad bin salih salih inda imam ahmad ya akwai azima ya je masar a wancan lokaci wataƙila zai yi riwaya daga Abdullahi bin Wahab ba kuma gana riwaya daga Abdullahi bin Wahab ba kuma wasu wanda ba su kai shi ba ko wanda sai ɗalibi shi suna riwaya daga Ibn Wahab su kaga yanda abubuwa suke yace hadathana abi shine waki ibn jarra ar-ru'asi a an al-mas'udi daga mas'udi shine Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utba ibn Abdullah ibn Mas'ud bi hada al-isnad da wannan isnadi da wannan isnadin kenan inda ce daga mas'udi shine an Uthman bin Muslim bin Hurmuz عن نافي بن جبير بن مطعم عن علي yace bi nahawa ko da kwatan hadisin bi ma'anahu da kuma ma'anansa wato kin da kin haka shi ma ya ruwaito hanyar ta ta canza hanyar shi hanyar ta ibn waki kawai daga daga waki ibn jarra arwasi waki ibn jarra arwasi ya yi mawali mutaba wa ya mara baya hadisin waki ibn jarra arwasi wa ya mutu ya abu abu nu'aym ne fadl bin dukai ai sun yi tare da malami guda ɗaya ne duka baya sun roƙo daga mas'udi ne shi kuma waye- shi kuma malamin wakili ne da malamin abu nu'ai duka su ne ɗalibansa yawa to mun biya mun biya bashi sai wani tafi ya rage to رواه الوقلاء لا ابن حبان البستي يعني باب باب مغنى كان إلي ko? yace hadathana Muhammad ibn Yusuf ibn Maqar bi Siribra wannan gabaki da duk wata nuska da aka taba wallafawa gaba inda wannan nuskan da na gani duk babu wannan ja duk wanda inda kaga jaddan nan jaddan isnadiya inda wannan zai ce hadathana Muhammad ibn Yusuf al-Firabrin nan to to babu duk babu babu shi a wannan a wannan nuskan da nake kantawa da babu shi kuma a ɗayan nuskan da ma gabaki da ma amma fa aiki na ilimi akan ta قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن شبويه كو شبويه قال حدثنا موسى بن مسعود موسى بن مسعود ابو حذيفه اقرب ذا شديكو ابو حذيفه البصري وانا شيء ضعيف من في الثوري ما هو ثوري يا يا اوري يا اوري ما في انسى amma dai shi abin da ke rubuta daga sauri shi da'if ne shafi ne 39 39 abin da ke rubuta daga sauri da'if ne a sauri yana da manyan almajirai wasu sun fi wasu manyan almajiransa wanda babu kamar su waki ibn jara'ar ra'asi kun ji daya abdurrahman ibn ma'adi yahya al-qattan sai kuma wanda bai kasa a shekaru ba amma kuma shi ma tabbatacce ne shine kamar muhammad ibn kathir al-abdi al-basri wannan su su ne first class sai waɗanda suke su ba ɗan first class bane su dai baina baina ne su ne abdurrazak as-sana'ani su ne su shi wannan Musa ibn Mas'ud su ne su Kabisa su ne su da dai sauransu za ka sami suna da yawa su su su su su su addimari Abu Ahmad addimari da ire ire su da ire su akwai da ma su suna da rauni sosai ma su ruwa da suke daga wajen su suna da rauni shi ma Malik ɗalibansa ɗabaka ɗabaka ne manyan ɗalibansa manya su ne su ne al-Qattan din su Ibn Mahadin su su su su su alƙa'anabi su attinisi wanda su ne manya su ne manya malamansa dalibansa a kowane ya haya wani allaifi ya haya wanda mai moda a wannan ya yana da cin bara gurbin dalibansa ba a ba shi dalibai ba dalibai zarata wannan shi wani abu wadan ba za mu wani waje dan dai ma muna dan sauri ne za mu wani waje da ya dinga fara ƙa'iyarsa a ciki idan kura kura sai ba cikin manyan ɗalibai shi da yanzu ma shekarun shekara ko shekara biyu ne ko shekara ɗaya shekarar da malami zai da su ai ba cikin ɗalibai shi shi shi da shi da da shi da alhadathani sa daga cikin ulumum ɗaliban imam malik sa daga cikin babu Imam Shafi'i daga cikin dakaku Imam Shafi'i daga cikin dakaku sosai sosai ma Imam Shafi'i to haka abin yake وحدثنا سفيان سفيان باب حديث سفيان شيء سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري امير المؤمنين في الحديث جنرال لي احاديثه ان اخذ يقرا بس تو انجي توتر كما عن حبيب بن ابي ثابت شيء حبيب بن ابي ثابت الكوفي قال يتي طلبت العلم نال العلمي وما لي فيه نية الوقت ما حلت دنيا با ثم رزق الله النية بعده سي ubangiji ya azurta ni da niyya na ikhlasi bayan na nemi ilimin ilimin ya tankwala ni wannan shine abin da zaka ji da yawa malamai suna faɗa cewa mun nemi ilimin nan ba dan Allah ba sai ya kiyarda sai dai ya zama dan Allah din shi ya kyautata mana shi ya tun kuɗa zuwa kyautata niyya din malamai sun fasara shi fasara guda biyu ko dai lokacin suke nema sun nema saboda gasa ne wanda kuma wannan kusa akwai wannan ya ga wane wane ya sauka wane wane ya dan Qur'ani sai shi ma bare fa jefa shi ma shi ma ana wane wane ma ake bashi kaza an kira shi an bashi kyauta a gaban mutane bai da jama'a ne ma to ba a bani kaga ai lokacin niyyan ba niyyan kirki yayi ba to wannan wasu malamai sun fasara wannan irin wannan tafsisar na na salaf a matsayin haka ibn taymiyyah yana cewa a ba na ne ba ba kowa ne za a ce wai dan kawai bai halitta da niyya ba kuma wai muna niyya ce da shi za ta iya a lokacin da yake nema shi dai kawai ya nema yana yin ilimin ne saboda a gidansu haka ake yi ilimin ake yi ko a unguwarsu dole sai ayi karatun ko a gari yanzu ka kawo kamar karatun boko ai me za ka zama a karatun boko sai daga baya ke zuwa amma farko ka kana yi ne kai ba ka san da lissafi ba kai dai an ce ka yi baka ma san me yasa ka ce ba to ibn ismi yana cewa to wata kila ya zama waɗannan magabata farkon fara neman kafin su suna fara nema ne saboda sun kansu ne kawai a halin nema da ba su halin zaliya ba sai daga baya kuma niyyar da wannan magana ta ce duk ba za a sallama mushi baki ɗaya ba amma kuma magana ce wata take kuma ba za a watsa da ita baki ɗaya ba akwai akwai wanda za ka san cewa tabbas shi ɗin zai wuya ga ya fara kafin da mummunan manufa gaskiya a cikin magabata قال حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب الاهواز قال حدثنا حفص بن عمرو الرباني قال حدثنا الحجاج بن نصير الحجاج بن نصير وانا ضعيفني قال حدثنا عبد القدوس بن عبد القدوس الشامي شما ضعيفني قال حدثنا وهب بن منبه وهب بن منبه امام حديثي قال يتي من تعلم علما duk wanda ya nemi ilimi fi haqqin a bisa cancanta da gaskiya wa sunna da kuma sunna lam yuzhibu Allah bi aqli abada ubangiji ba zai tafi da wato hankalinsa ba hankali da ubangiji kimsa masa na fahimtar addini da to ubangiji ba zai tafi da wannan tafi wannan ba ba ana magana hadda anan ba ai magana ga mas'udi mutum ya sukurkuce amma kawai zama mutum banza ba ne to wannan ana magana hankalinsa hankali na fahimtar Allah da fahimtar addini da kuma ladan cikakke ubangiji zai cika da bashi ubangiji ba zai taurata shi ba na labi zai wallahu bi aqli abadan ubangiji ba zai taurata ba zai taurata shi ba حدثنا عبد القارئ بن حبان حدثنا عبد الله بن قحطبة ko قحطبة ina son in yi taririn wannan wannan wannan dabbi na shi wannan malami na ibn hibban abdullahi ibn qahbaba ne ko qahbaba قال حدثنا محمد بن اعلى محمد بن عبد الاعلى الثقه قال حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان شيل المعتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي شي ما ثقه ne قال yace كتب الي ابي بابا ya rubuto min shine Sulaiman ibn Farkhan at-Taymi daga cikin manyan malamai da aka shede su da hadda hadda ta gaske mahaifina ya rubuto mu wasiƙa wa ana bil kufa ila kufa cewa iftara sufa ka je ka sai takardun rubutu waqtu bil ilma ka rubuta ka rubuta ilimi fa innal mala yafna dukiya tana karewa wal ilmu yabqa shi kuma wato ilimi yana wanzuwa da haka ka je ka yi abin da zai wanzar maka da da ambatanka wannan dai ya kawo saboda za ku ga shi anan ya ɗan rarraba makasudin can ya fa yayi magana niyya na kuma yayi magana neman ilimi din sai ya hada su a baki a waje daya shi ibnu hibban قال حدثنا الحسن بن سفيان حسن بن سفيان النسوي يا باص حديثي حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك babban malami mujahidi ibnu alhamid da tashi ba da taki a kansa ibnu taki da abubuwa da yawa kusan manyan malamai sun rasa irinsa sun rasa irinsa shi dai mujahidi ne ina jihadi shi jawazin ne yana yakan shi mai kuɗi ne kuma in samu kuɗin yana yin baiwa da da kuɗin sa yana ba malamai kuɗi su amfana su cigaba da koyar da mutane shi jawazin ne sannan kuma shi malami ne kowane malami ka san shi a musulunci to shi ma ibn mubarak ya halatta ya je ce shi ma malami ne a wurin shi malami ne sannan kuma shi hadisin da yake bayarwa amintacce ne ga yare garawa yake bayar shi baya kuskure ya fara ce da ya raba kansa shugul badin wal bali ya zama hadisin shi ba ba su da karfi amma hadisin sa hadisi ne tabbatacce shi ma daga cikin manyan almajirai na asauri shi ma ya daga cikin manyan almajirai na asauri sannan kuma ya da wasu alkhairai masu yawa inji ibnu ibnu ibnu hajar da yace da malami ne shakundum ne imam ne wane ne wane ne mujahidi mai baiwa yace lahu hisalu khairin katira ko kamar a ma'anar abin da ya faɗa shi ya da ɗabi'u masu kyau gaskiya da yawa da ba za mu iya faɗa su a wajen nan ba a cikin malamai na taɓa gaya muku cewa wanda nake kama nake alakanta shi da wannan lafuza shine ba albani zaria in kuka je ga abin da yayi ya wurin kusan duk wani ba wani babu da alkhairi sai ya sai ya sai ya ina fitowa wurin in alkhairi in alkhairin malanta ne akwai alkhairin baiwa ne akwai alkhairin jihadi ne akwai alkhairin kaza alkhairin yana ilimi alkhairin kaza duk wannan akwai ga kuma mai kwashi mai kuɗi ga shi dan kasuwa to zan ba kowa ne ubangiji ke bashi kuma ga iya neman kuɗi ga iya neman ilimi ba ni ma dai ba na iya gaskiya hada neman ilimi da neman karatu zaka zan gaji da ni gaskiya ni na san kawai dole take sa nake yi ba amma ba haka ba da zima za zan za haƙura ma kaina ba kuma wai ayu bane sai malik ba za haka suka yi amma shi dan mubarak da aka ya ya nemi kuɗi kuma ya samu ya yi jihadi kuma ya yi kuma ba da ilimi kuma ya da abin duka guda biyu duka guda guda ashirin zan ce eh ya daga cikin almajirai na tabaka almajirai sai imam malik ya cikin tabaka da su shiga ibn uyayna sun ka iya cewa asba'u tabi'ina ba kanana ba irin su kamar maliku ba sun su gane tauri ba su gane tauri asba'u tabi'ina amma kuma manya su amma su su gane ibn uyayna ibn mubarak al-qattan ibn mahdi su suna kasa da su malik kadan amma kusan sanin tsareku a ilimin hadisin bai ilimin muhimmanci ba za ka ga da yawa wasu masu wa'azi kawai in suka faɗi magana wasu magana za ka ji kawai kawai mun san kawai kwaciya da suke yi kawai wannan kawai bai ba sai da aka nusa ba yanzu za ku ji alburhan dan dan jos din nan yana cewa abin da ya sa mu ba za mu za mu aje hadisi mu ɗau maganar maliku saboda maliku shi ya yi rayuwa da sahabbai sai ya ya dindina sahabban ma ba sai ya shi sahabbai maganar sahabbai ne da ya gani yake ɗaukowa ya ce zai to kaga wannan ba san ma waye maliku ba kaga wannan shine dalla an dalili wal madlul ba'd kawai ya bace daga asalin dalili da kuma abin da dalili ke isuwa zuwa gare shi gaba gidan bai ba fahimci komai ba shi malikun ko ko tabi iman ya baya ba maliku bale wani sahabi ya daga sahabi ko da ilimin sayyid maliku maliku bai gansu ba bai baya daga wajen su to da yawa za ka je wasu masu iya cika bakin na haka cika magana ma da mutum kuma ni ina tunani ina mamaki wai ku tsammani kuke jama'a duk jahilai ne kana faɗan magana da kai kasan ƙarya kake yi a kai tsaye kuma kake faɗi ai aka sanin da banka adalci cewa to baka wata da kan wani ji ni ina ganin kamar akwai wanda suke sun yadda su faɗa irin wani maganganun ko da za a zo a ni a waje na in faɗi maganan da mutane goma ba su gane cewa jahilci na faɗa ba amma akwai mutum ɗaya yaro ɗaya dan da zai gane cewa ƙarya na yi to ni zan birin takaici akan wani ɗaya akan wani jahilan da wani jahilan ko cewa kai manzo Allah ya ce duk wanda ya fito da harshen shi zuwa zuwa saman saman saman idansa zai shiga aljanna ne da su amma shi wannan da ya san cewa ba gaskiya kama kai a ilimi ba ya fi zama tashi hankali ta ba su yanzu masu wa'azin yanzu su sun yarda su faɗa ƙaryar ko da duk jama'a za su ji abin kamar ya musu daɗi jahilci suka faɗa amma ɗaiɗaiku mutane sun san ƙarya suke kuma wallahi abin babu ba shi da daɗi ko kaɗan قال يتي كتب حكيم من الحكماء 30 مصحفا حكما wai daga cikin masu hikima a wanda yake wanda yake rubuta ma al'umma abin da su amfana ya rubuta wasu hikimomi guda 30 a wato ya rubuta wato kamar littattafai wajen 30 kunshi 30 na hikimomi fa auha Allahu ilayhi sai Allah ya mishi wahayi innaka manata al-ardha fudulan wa nifaqa jiya yanda na fassara shine ka cika wato duniya da falalanka na ilimi da ka bayar nifakan nifakan sai zama daga daga wato nafaka nafaka shay idan raja duk abin da ya hadu tace nafaka shay ay raja wan tashar to sai nace wato ka cika falala ka cika wato duniya da falalanka na ilimi da ka bayar da kuma yada ilimi da kai wa inna allaha lam yataqabbal shay'an min nifaqika allah ta'ala kuma bai yadda da abin da duk wannan zakka ya din ba to sai da naje da koma cikin shi wannan nuskan da wani lokaci nake dubawa sai na ga sun ce a cikin afaidul qadir sun kawo lafazin kisan da wani lafazi bari ku ji lafazin da ya zo da shi a takaice shine wato wani mai hikima ya rubuta hikima da ya rubuta hikima din sai Allah ya mishi wahayi amma a harshen annabin da ya aiko mishi cewa mala'atul arda ka cika duniya tafabbulan kaga ba fablan ba fabulan ba ibn hibban yana kan kawo lokaci abubuwan da ma'ana duk da shi ma wata da afan qadir ai wata ilda ma'ana sa kawo amma dai ma'anar sa ya fi wafi ne ka cika jin ka cika wato kasa da cewa kai kana da wani falala akan su ka rubuta musu ka zo kana daga kafa kana hada kana gyara wato malum malum kana musu kawo wannan fabulan kafafa kana ganin kana da falala akan su kun bai ci magana sa anan kaga yayi rubutu ne ba dan ladaniya ba wato ya yi yanzu annahu yara ru'yata fadlihi alaihim yana ganin ya tsaya da wani falala a kansu wa nifaqan shine wato kuma yayi ne saboda ujubu da riya shine nifaqan shine dai fasan da shi mabashir ya yi ishara zuwa gare ta sai zama da munafuncin ne kenan an fahimci masarar sai yake cewa wa lam turidni baka niface ni ba wa lam turidni kaga kaga ina muqabalata nifaqan din ai shi kenan sai ubangiji ya mishi ya yi wahayin cewa to kaje ba zan karɓi aikinka ba tun daga aikin da kake yi kenan to daga baya sai ake cewa sai ya je ya yi nadama sai ya zo ya yi tawali'u ya zama ya yi tsantsini daga baya ubangiji sai ya ƙara yi ma wani annabin wahayi cewa to kaje ka ce mishi na yarda da aikinsa kaga nifaqin ana maganan yayi ne ri'a'an wa ujuban wa sum'atan yayi wannan ba littafin yayi rubutu saboda tsaban kawai a ji labarin sa a ce ba wanda ya kai shi rubutun littafi to saboda wannan yayi rubutu amma in ko ka fasara shi ayi da baka fasara jiya jiya wanda shi ma zai dauka sai zama malakal arda fudulan ai kai shi kai abinda ka musu falala ne ka ba su nifaqan kuma rawajan wanta shara wannan shi ma in kun duba cikin misalin arab za ku ga za ku ga wannan fasara insha Allah sai mu tashi qala abu hatim akwai abin da muka barar ba mu faɗa ba ko mun faɗa duka faɗa ne wanda dai an ji an zauna akwai abin da dai zan za aka bari aka bari ana fa ana kwashewa duka ne wallahi ban sani ba ban san ce ya kila kuma na ƙara wasu abu yau ba na'am eh wannan bayanin eh to kaga wannan bayanin ya shigo ciki ya shigo da jiya fa mu yi ba amma kuma kila a rage ba to abinda da maka abinda da ba zai yi ayi duka ba kuma ba za a bashi duka ba ko abinda maka ne Allah ba mu lada abinda ba ku sura kala ya sai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ta'ala ya kawo mana aminci a wannan ƙasa Allah ya kawo mana aminci Allah ta'ala ya dawo da mu zuwa ga addininsa ya dawo da mu zuwa ga koyarwarsa wani abubuwa da muke gani a wannan ƙasa ana kawo na maganinsa magana banditiri daga wasu sauran mutanen gari kamar wasu masu shan jini kawai da zarar za a yi wani shari kawai za su iya kama shi kokona shi kamar sau tsamajen vengeance ramuwa kawai tsaba ba inda aka ce ramuwa zai zama addini ba ramuwa ba ya zama addini kawai dan wane ya maka wane ya maka wane ya maka kai gara da gayya kana jiran wani ma ko da sawun barawo zai taka kawai saboda kamishi abin da kake son kamishi wani ba yake zama addini da sunan jungle justice ba zai zama addini ba wata mata an kashe ta haka babu dalili jiya ma wanda shi hana babu ni babbacin da wuri ba ina ta kara bin labarin ina bin labarin ina bin labarin ina ganin update kana kara bi zaka ji bakin ciki kawai ya kashe ka ka ka tabbatar cewa wannan mutane mutane ne marasa mutunci kuma da yaran su da ya har da mata a ciki suna suna shewa an kona wata mace akan kuma tuhuma ba lamu to wannan ba wani wanda zai ya fasha a wani abu galibi za ga mutum ya fita da hankalin shi ne in zai jin cewa shi ma yana barin iyalansa ko mahaifiyansa ko yar uwarsa dan kawai kamar kai ne kaɗan da ka mu ne kaɗan da kofar bai ka da muke ba ma ka da kofar bai ka ba kawai wani ya zama zai bar shari'a wurin mu ba to ba an taɓa samu na taɓa wucewa wurin ba sun gani sun gani da tantajiyar in gidan da zan je in yi in yi karatu lokacin maulidi suke suna suka mu izgilanci an taɓa haka to in duk in tattaunawa muka yi a wurin suka kawo suka duke ni ma sai su koya da wurin me za a yi wani abu ne da ba zai iya faruwa da kowa wallahi wannan abin zai daban ta kai kwarai da gaske a ce al'ummar mutane muna fama da bala'in banditiri da waye amma kuma ku je ku ana maka wani masifa irin wannan kan wani mata kirwa ba balle matan da dukkan wanda wanda wanda suka yi wannan aikin da wani mara ba mutane banza ne zai galibin mazauna wajen wannan shine wani haku haku an yi kala da ba mutane kirki ba to amma duk yanzu wa'anda suka yi wani aikin to a productivity abin da take ba addinin musulunci na gudunmawa ita fi su mu a wajen duk da da ta mutu gwadin su mutu su to amma ka gani haka da aka dubo aka dubo wani shedani haka shi da ashfa shi da ashfan nasi ya zo ya dauko ya dauko ta gashi ta kuma gashi ya dauko ta ko shi ya dibiyo ko ba shi ya dibiyo ba Allahu alam dan dai babu kaki a jikinsa ya zo gashi lalle yanda ita wannan mata ta faɗa ta ce ya dauko ta gashi ya cire mata hijabi a duk wannan rigimar da ake ba a cire mata ta iya za ta cire hijabi ko da sabunta kawai ya zo tun kuɗa ta tana taga tana ta ruɗe ma ta rufe da wata wani kawai ya da kita wani yi kaza wani kan kace kawai sun ƙona ta kan tsammani tsammani mana wane ne ba zai sha zai sha irin wannan in dai da tsammani kawai da kashe halaka mutane addinin musulunci in aka bai in aka bai shari'a umar zaka ba to gida gida aka za a bi ko magana ce ko fitina ce kai ta fuskan ka'adiyya ka ba da maganar ka aka kashe wannan bawa tsaya Allah sai an kawo ka sai an kawo ka amma mahuta mahuta yanzu daga ba wani abun ya jame su ba duk magana shi kashe wannan da ya zo ba ban ga alama ana ta tarawa cewa kisa za a yi ya yi magana kisa dai amma dai mu dai mun ga san ba ba wani abin da za a yi ba shi da ana magana ba ba magana DBO ba DBO shi ba na sa da kowa da a interrogate din sa ai shi da kashe ta shi da kashe ta so da rijiman zaɓe da waye da sauransu duk ana yi so duk wanda suke da matayensu da iyayensu da ƴan uwansu matayensu ce ni to to kai ma namiji baka sha ba kuma yanzu inda irin wani jamujin su ake yi su malamin sa kana ganin ɗan garin da ba su kama su kona shi ba to me yasa saboda kawai an ba shi kariya amma ku da kanku ba shi kariya kuma kun bari kawai da ke fasikan mutane ne fajirai mutanen da yan sanda ba su da amfani yanzu duk ya tafi za ga da su ake yi kawai haka nan kawai kuce wajen za a kona ku addinin su ce babu istisani a muƙabilin shari'a mu mun shiga cikin kwale-kwale kawai an ga an ga wani zai mutu aga waye dan karamin yaro da shi ba shi da iyali shi ba shi da nauyi to kai ka je ka mutu a tura ka babu wani istisani zai ya bare ne ba da ma ka ce wai saboda ni in sha saboda wai mu yan sanda mu sha da sauran yan caji ofis mu ka kona mun caji ofis wai ita kuma ba da ranta ita ta mutu ba wannan dalilin saboda ko dai ku a kashe ku duka ko ku san da za ku yi biyan da za a yi to kuma kowewa haƙo a kashe ku saboda su suna haƙo a kashe ku shine ku da ba ta alƙawarin ku kun yi za ku kare al'umma ne tun da ka shiga wanda ake ba kuɗin banza ake baka aka gaya baka an baka ne ta yanda inda wani zai zo zai kashe wani sibiliyan ka kashe wanda ba ka kashe ka ba ba da ikon kenan ba da ke shugabanni shugabanni ba haka suke musu yanzu kana ganin da wani yan fa'i a wurin nan ko wani dan siyasa za su yadda su ce wai a kashe shi a wurin saboda kawai wani wani wani tuwa da ake masa duk ya ta aisa maganin dinsa eh ba su shigo cikin police station din ba jifa kawai su karfi ai ba ne kowa ne ya su faɗa ne su faɗa babu hujja wannan kawai jifa ba ka cewa wata rai wani rai ubangiji domin rai duk ubangiji ya sami tarayya da juna ka ce wani rai ya fi wani rai saboda haka ita shi wani ran ran banza ne a kashe shi duk wani rayu kai ka mutu shi wani kai ka rayu ko ɗa ne yake ciki a cikin mahaifiyarsa ya riga ya zama ɗa haramun ne wai shi ɗan a kashe shi kaɗai inda malamai suka yi tattaunawa shi ne a lokacin da ya zama sai kore ita ko shi to amma kuma ai shi ita a jikin take rayuwa ana da dama ce to shi ba zai rayu a jikin ta ba tunda za ka mutu ita wani shi malamai suka tattauna amma ba magana wai kawai aje kawai haka nan daga ciki zai tsara ciki kawai wanda shi ma kashe kashe da ne to balle kuma wacce take da yaranta da komi ana cewa yaranta a gaban su suka ga uwarsu da ci da wuta a gaban su shi yaron da shiga ta umma fatan ma cewa yake yi wallahi sai da fansa to ka gaya mun yaran da ɗan ta'adda duk wata marmara zai sha ba yanda za a yi zai in yi aka zo ba aka yi layi aka ce aka yi aka ku yan ila ila aka wani amar ba kawai su yan kawa ne kawai wannan yau wala abu wala abu zai saurara ba ba zai saurara ba liman nan yana ce mana wanda ya kona mutane a hoto ne ko ina ne ya ake mai gane shi suka cinye kuma ya zo wucewa ɗayan gwada mushi dariya yanzu kamar mu ne nan kawai a samu in zaune gari banza aka zaune a wurin da tana mushi tana wani wani yaro dariya da aka cuce shi ba shi sai ya kyara ya ce da wani ce za a yi sallah ana sallah biya kukulan biya kukulan sai ya samu sauta to al'amari abubuwa irin wannan abin ka gani hankali ka ji ne tashi sannan kuma abu yanayin yadda abu ya faru kowa wani ya faruwa da shi to ina hankali ya tashi haka yan uwan can abokan mu can duk hankali ya tashi gaskiya akan wannan kuma abin da zai baka takaici bita tubutsin shi ne ba wani abin da za mu iya sai dai mu jikan takaici mu wanta inda dai ba kashi za a yi ba ka kisa nan kuma kawai da ya zo a yi shi a fili to amma muna rayuwa ce rayuwa ce na zalunci wani sakaran banza Mahatma Gandhi ya faɗa muku magana cewa mutum ya kashe kuma a kashe shi ai wannan an yi asara asara bi kenan kawai shi kenan turawa sun bi za a yi shi akan haka shakarai wanda bai san addini ba to kaga duk ya jawo da masifa mu a kasar da yanzu kasar da ba duk yanzu malam mai Muhammad Sani ya cewa a je a kai can charging office ko firzina ana ba su kuɗin gwamnati kuɗin talakawan ku ba kuma suna kuɗin kuɗin da yake samu ma a abincin da yake samu a waje a cikin ma ko abincin da yake samu a waje ba za a kashe shi ba amma yau da za a samu ko guda goma ne misali yanzu misali yan ta'addan nan da sai ai a da wasu yan wasu list na gurin guda goma ko ashirin ko hamsin to a kan ko guda goma a yi yanka su a kashe su a kashe su a sa su a kofar famfo in na daurayi ne ta sa kofar famfo duk wanda ya zo wucewa sai sati uku ko hudu ruwa da ke musu ɗan bazan duka mawuyansu kowa na wuce ya ce wane ne wannan ai ga abin da suke baki suke yi suna kashe suna duk a mutane wuka wani kara to kaga abubuwa irin wannan Allah ka mana aminci Allah ka mana aminci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
to sai